فاتحة صلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهيكم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اذكر لنا بهذا المعبد والتابع من الرسل تأتي لنا بالظفر لولا ينهاهم الربانيون dan me manyan malaman nan nasu masu ibada ba su hana su ba halla na hahumul ulama me yasa malamai ba su hana su ba al'amiluna malamai masu aiki da ilimin su wal ahbaru da fakihan su me yasa ba su musu wa'azi sun gaya musu ba minhu daga cikin bani isra'ila me yasa ba su bani isra'ila wa'azi ba ne ne sai an kaulihim da su masu ce da bani isra'ila su daina ƙarya wa akalihim wasu wuta daina cin su haramu labisa ma kanu ya suna kai abinda malaman nan suka aikata sun da shi da ya kyau ba farko na haihu barin hana bani isra'ila da suka cikin wannan abubuwa a shaddu ayatu mafi tsananin aya alal ulama akan malamai wannan aya ita ce mafi tsanani akan malamai Allah ya ce me yasa malaman ba su faɗa ba to kuma tir da abin da malaman suka faɗa to sanan malaman al'umma suka rabu Abu Hanifa ya ce ko malami zai faɗa a kashe shi to gware ya faɗa a kashe shi imamu shafi da wasu suka ce in in ya san zai faɗa ta zama fitina ya ci a zuciyarsa shi kenan ya je ta karantarwa ya kai ya amfani al'umma amma ya bi ta yi magana fa wobo shi kenan an buge shi in malamin ne na gaske yana da ilimi ka ga yawa al'umma a tsara wannan ilimin da yake da yake cikin zuciyarsa da yake cikin zuciyarsa to wannan malami ake faɗa wanda ya san karatun wanda ya san abu ba kawai mutum dan je a ce ko tsake rane shi ko baya tsoro ya tsaki hukuma ko ya tsaki wannan a ba shi ake nufi ba ba shi ake nufi ba wata rana wanda daga cikin kalifofin musulunci mahabil abbasi yana kan mumbai wani ya ce ƙarya ne mutunci kaza ka ne ce na yaje ma so da ke ce a kashe ka aikar rubuta ka yi shahada kai irin ba ka tsoron hukuma din nan dole ka ta ban da yayi shi ke yayi to wani yau ya dauka ta a'a malamai ban yau inda suka san karatu wanda suka san wannan abin da aka banna da da gona ba farna bane hali ya kawo kaza kaza to mutum bai san ba haka bane sai ya kawo abu ya ce barna ne kaza kaza kaza haka ba wannan aikin ne ba to dan me wayannan malamai na bani Isra'ila da suka ga wayannan abubuwa da ake yi ba su hana ba to wannan kamar yadda sawi ya rawaito ya fitar Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala an ya ce wannan yake mafi tsananin aya ga malamai a cikin Qur'ani labi sama ta ne suna ola turta abin da malaman nan suka aikata wa qalat al-yahud yadullahi wa qalat al-yahud yahuda sun ce lamma bayyana Allah عليه عند الله يكون تسامس بنا تبيضهم النبي صلى الله عليه وسلم فبدا قرية من الله صلى الله عليه وسلم على سكي بعد أن كانوا أكثر الناس مالا فإن دا يهودا سوسك بقوة أسكي فصاروا فقراء تسك زمن لكاوا يهودا ما من إنك من الله صلى الله عليه وسلم يقول مدينة سوسك بقوة أسكي جميع أسكي الناس مكاني كل سنة هذا أوصد كذرج فقط suna siyan musu da makai kamar yadda yake har tashin kiyama har yanzu arzikin da ya hude arzikin waye makami zai fi yawa da ƙasa kaza jiragen yaki ko wanda jirgi za ka ji biliyan kaza zai fi yawa da abu zikar kaza zai fi yawa da abu makamin tsaro zai fi yawa kullum yau babban kudin duniya ko zai bai kai makami na da a yawa da ɗan tawaye a yawa da ɗan sunkuru a yawa da waye a yawa da kaza kaza kaza makami tsada ne da shi guda ɗayan an jefa sai daga har kusan goban nan saudiyar ta gama biyan kuɗin makamin da aka yi yakin 1990 da shi ba yakin kasan na na farko su kuma za a makami ta gane da shi to su yahudan kuɗin su babban kuɗin su kenan da kuma riba a ba da bashi da ruwa ba da bashi da ruwa ba da bashi da ruwa bankin duniya ko to kullum kudin yahudu da hakan ka zo ka karfi naira goma dole kai sai ka kawo ishirin in kuma ba ka samu ba a kuma ƙara ma in ka har gidanka a kwace har 'ya'yanka a kwace har komanka a kwace to wannan ne kudin su to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an hana an haramta riba an haramta riba ba dama ko ka ba mutum bashi dan zatin Allah ko ka bari amma ba wani zancen bashi da amfani ko ka bashi dan zatin Allah amma bashi da amfani kullum wannan ne ka yana bawa yana bawa ko ka bashi dan zatin Allah ko ka bari to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada kan Ausu da Khazraj sun zama ansaru shikenan ba yaki ba siyan makami ba ba siyan makami sai kenan sai ga kuma Yahuda kuma duk sun talauce kuma sai sun yi abu to sai suka ga kuma da ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga addu'o'i da ake ce Allah ya ta gaya musu to kuma duk talauci da ya kama su to jin haushin wannan yanzu ga addini ya zo ga an faɗa musu Allah talauci ya kama su to shi ma Allah bari ba za a kyale shi ba shi ma a kawo maka tasa a ji wa qalat al yahud yahuda fi shi yadullahi maghlulatu kai hannun Allah da yanzu a daure take a mai hukumi shi gullu anfa ita ake so gullu anfa safadu kuma mari kaurin da ake a kafa shine safadu shine mari aurin da aka yi wa hannu sunansa gullu kuma ko ku a haɗa hannayen a haɗa da wuya a ɗaure ta baya yadda abu to wai yanzu to kuma ana faɗa ma mutum ya danke a cikin wani hannun tsaye a danke shi mana wai zai kyauta kenan to wai yadda Allah ya magana ta kai hannun Allah da yanzu a danke take ma'ana yanzu Allah da ya kuma bai bayarwa can kuma sun ce inna Allah hakimin kai yanzu Allah ma da ya tallace ba su da komai a ubi billahi to ya shi ne ake cewa wai ne da yahudi zai yi ne a ji haushi mutumin da Allah ma bai kyale ba sai wa zai kyale bai kyale Allah ba ya kashe annaba to ai kuma wani da falastini kuma ko ko wani wani wani ne Allah kansa ba kyale da kaji yadda lahi magalulatun yahudawa wai hakan Allah dangakiya ce shi Allah ya ce musu ne Allah ya danke hannunsu a Allah ya ce a halba Allah ya danke hannunsu su yanzu ga yi nan in su bakin su ba su da albarka ba kowa ba ne sun gaya wa Allah to shi kuma yanzu Allah ya buga musu to shi kenan su ku hatta shi kama hannun da ya wuce rowa dai da damkewa kuma ba wanda zai kai hannu ba wanda zai kai hannun sa a gullata yi hamsaka Allah a aidin Allah ya riko da hannunsa an fi ilwa khairi ga aikin alheri hannun da ya wuce ne taɓa yin aikin alheri wa sai sharri har za su awon alaihim wannan addu'a ce a gare su kuma Allah an ce su da wannan kalma da suka faɗa shi kenan Allah an ce su da wannan kalma da suka faɗa ma'ana an nesa ta su daga rahamar Allah.
Hadi ya ja mabutu da tani yusihu kaifa ya sha.
Bari ba haka yake ba ƙarya suke yi. Ya dan hannayen Allah guda biyu yadda ya dace da Allah mabutu da tani a shimfiɗa suke. Wani a ce wani ai hannunsa a buɗe yake ma'ana mai kyauta kenan. Ba wai ana nufin ma'anar wannan yare ne. hannun Allah a buɗe take kama a ce wani ai hannun wani a masha hannun wani buɗe ne kaga ma'ana mai kyauta ne kenan wai ba kowace hannun nasa abu ɗaya ke ba ko ku ai kai wani ai hannun sa ai a danke yake malam ai ba kowace hannun nasa yake a da wani ana baya kyauta to in wawa ya zo sai ce ai hannu ake nufi kuma kaza kaza ga wannan wawa ne kenan zai iya karatu ba bale ya dawo bari dai hannayen Allah guda biyu yadda ya dace da Allah mabusuka ta ne a shimfiɗa suke mubalagatun wannan kai mutuƙa ne kin wasu cikin zubanta Allah da baiwa wasan naryada Allah ya biyanta hannunsa ya ce hannayensa guda biyu a shimfiɗa suke ne li ifadatil kasarati saboda nuna yawan bayarwa yawan bayarwa idda ya tuma ya kullu hulkakiyu domin karshen abin da kowane kan kyauta zai bayar zai yi min malihi daga dukiyarsa an yi iya biya dai ya bayar da hannayensa guda biyu mai kyauta haka zai dinga yi haka zai dinga yi karshen ko me zai yi zai haka ya haka a ce aiwa ne kuma ya kai ƙarshe dan ma'ana da yana da wani hannun da wayannan hannayen zai ba to wai Allah a Allah hannayen sa ma busu da tashin kuda suke duk zubowa yake ma'ana bai rage komai ba duk zubowa yake ma'ana bai rage komai ba to Allah ta'ala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne girma da ɗaukaka ya dawo hannayensa guda biyan da ya dace da shi mabsuda ta ne a shimfiɗa suke yadullahi la yastajari hatan hannun Allah ba gaba ba ce irin wannan da muka sani ba irin wannan da bidadi saboda dalilin anna ya dai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hannayen Allah kiltahu ma duk su biyun dan yaminin hannun dama ne to da hannayen ya gina namu dole ɗaya ya zama hagu dole ɗaya ya zama dama mu hannayen ba hannun dama bane in ka iya aiki da wannan da ƙarfi ba za ka iya aiki da wannan da ƙarfi ba in wannan za ka ci abinci da ita wannan za ka yi sarkin kashi da ita wannan za ka wanke idanka da ita ta dama wannan kuma za ka wanke can wajen kashinka da ita ba za ka ɗau ta hagu ka wanke fuskarka da ita ba ƙazanta kenan ba za ka ɗau ta dama kuma ka je ka yi sarki da ita ba wannan ƙazanta kenan amma hannun Allah tabaraka wa ta'ala zo cikin hadisi hannayensa duk dama ne to haka ba irin hannu da irin namu ba هذه الصفات وإن الصفات التي وردت في القرآن وتزوء أتكين القرآن والحديث دائما وتزوء أتكين حديث كيرا أشيك وألا ينا داريا وألا يشي فلما أرصفونا عند سكة فقع تجمو كذا كذا أبي حديث يقول إن الله يفق عن أوليائه حتى تنفين واجبه وألا ينا وليانسى داريا حتى من تتفاعلوا وأن الجمع تشاجعات لما يندعون يكي haka ake ake faɗa ba ko a ce yana sakuwa ko a ce yana zuwa ko a ce to wannan duk yare ne sai an yaran shi ya san me ake faɗa to wannan duk ba yanda zahirin suke ba kamar da duk mun yi dan maganganu a kan wannan yanzu mu ma nan za a ce ai ai ai farashi ya hau amma an ka zuwa ba a ga ya hau sama ba ma'ana farashi ya yi tsada ke ko ai yanzu farashi ya sauka ai ba wai saukowa ya da wani waje ba ai ba wai saukowa ya da waje ba ga abun mamaki kalmar da hausawa in suka ce cin mutunci a yarensu ma'ana an yi wa mutum ba da amma kasa-kasa an ci mutuncinsa in suka ce an wa wani yankan ƙauna ma'ana an mar abin da bai zata za a yi masa an wulaƙanta shi ko ka ce yaro wanda kake da in ka aike shi zai je in ka aike shi ya je a aike shi ya ke zuwa ka ce wanda ya yi yankan ƙauna to kuma sai da shi a hausar wannan kalma wannan ita ce zagayi da kowa ya sani galibi dan hausa ita kowa ya sani amma kuma sarki da ko masanin hausa ko wanda ya karanta hausa wannan duk ba haka ake nufi ba a'a yankan ƙauna kai wani bako da kake so ya zo wani bako mai girma ɗan zakaran ka kenan a gidan da kuma da sai a yanka masa saboda mutumin kirki ne kai mai yankan ƙauna sai ka ƙaunar da kake shi za ka yi mawa wannan yanka mana ka yi mai yankan kauna shi kuma al'adar manya an ka shirya musu abu mai yawa ba irin mu ne ciki dama ba kuma ba shi ba ba sai da an dan wani dan dau dan biskit kaɗan ko an dau dan wani abu sai a dan kurɓa ruwa ai kai ai ya isa alaji dan ko aka a ai ya isa shi kuma ya yi cin mutunci cin kunya ma'ana sai a shi kuma sai ya cin mutunci ya dan danki yan nama kaɗan kaga abun yanda an suka zata zaki kalmar asalin ta in kuma aka bi da ita ta wani waje ba zagi ba ba zagi ba a turanci wannan ya karbu faktar jelar zakara jelar zakara amma yanzu a sa ana ke ɗan bayan kanka cocktail fati amma ba wai jelar zakara kawai za a je a ci a wajen fati ba yanzu duk fati na zama sunansa jelar zakara kila ma ba jelar zakara za a ce ba kila ma ba ba hau ba to a yanzu ma wayar wanda bai cancanci ce a jelar zakara ake nufi a wajen ke kai malam lalata shi ko ko a'a ga abin da ake nufi to Allah yana ta yana da hannaye yana da kaza yana da amsuba kamar zahirin sa ko ga dan wanda ya zo son ko koyan ko kabulare na Hausa yanzu yanzu ya san kai kan kai kenan es kai kenan ya san sha a sha wani abu sai ya da dan bahaushe a kuwa sa ta ke ko kowane yare ma kace shi Allah ma na shawo mun kan akuyan nan ta an ba shi wahala in sha kan akuya yanzu kan akuya ya sha amma ku da bahaushe kan hada sai ya so ma haka sai aka ya shafa amma sai ya so ma haka zai tare wani ya ce ya koya hausa ba wata kalma da za a gaya ma a hausa da ba a sani ba sai ka ce masa ha sai ya za ya yi buru-buru da yake ya rasa ya zai aka ce ha sai aka kira ɗan yaro ɗan ƙararri wanda zai ba hauce na haihuwa sai aka ce masa ha sai aka yi buɗe bakinsa har yanzu da sauran ba ga iya hausa ba to wannan duk irin haka kuma yau yau duk an za ka ga ana jiki ke na rashin sanin yare ko ko rashin sanin karban fassara qur'ani a wajen wanda suka sani to wayannan warasa cikin qur'ani ya zo cikin qur'ani wal hadisi da hadisai kana salafu salafu tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce salafu jama'a kowa ya shiga hankalinsa sahabban manzon Allah ake nufi da tabi'ai da tabi'i tabi'ina wannan su ake cewa salafu sabida mutanen ƙarni na uku mutanen ƙarni na uku shekara ɗari biyu bayan hijira suna cewa salafinmu sun ce kaza ma'ana magabatanmu kai kowa yana da magabata ko mu yanzu nan mutanen da suka mutu na yankin cuci na yankin wani yankin ce musu magabata yan safa ga suna sa da su da wani magabata magabata hanyar da sun shige to mutanen ƙarni na bi- na uku wanda suka rasu shekara ɗari biyu suna cewa magabatanmu tabi'ai na ƙarni na biyu mutanen ƙarni na biyu wanda suka yi shekara ta ɗari da wani abu suna cewa magabatanmu suna nufin sahabbai sahabban da suka yi tsawon rai suna cewa magabatanmu kaza kaza irin wanda suka mutu lokacin uhudu irin wanda suka mutu lokacin bada ba irin wannan abu da aka mayar salafu wayansu yan jama'a yan na bayan na ake nufi ko ko a sai da hijiran manzala ta shekara ɗari bakwai da wani abu Allah ya zo da wa'yansu malamai sannan ake su ne salafa ba haka ake nufi ba duk magabacin daga sahabbai har ki zuwa tabi ai har zuwa tabi tabi na har zuwa duk wanda ya riga ka wani ban sa kana bi iman ya zama salafin ka ya zama dattijan ka to salafu tun daga kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tabi'ai har zuwa tabi'i tabi'ina da duk manyan malamai na addini da aka yi a wannan zamani su imamu malik su imamu shafi'i su imamu abu duk da aka yi kana salafu yuqarrinunaha suna tabbatar da ya tamassakuna biha suna riko da wannan aya ala zahiriha abu ba zahirinta waya kinuna amma suna bawwala ma'anarta ila Allah tabaraka wa ta'ala hannu dai hannu da aka sani amma Allah kan ba za a kai masa wannan abu da ga annabi yana cewa da Allah ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin raina amma ni ba san abin da yake cikin ranka ba da fa Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut ko wace rai ta da da mutuwa da annabi ta ce yana da rai gashi ya ce da Allah yana da rai ko ga akwai mutum ba zai ce ran Allah irin da annabi Isa din wanda zai tantance mutuwa ko zai rabu to Allah ya ce yana da hannu yana da hannaye mun fawwala hannu dai yanda mu ba sani amma kuma bayan ba haka za mu dangana Allah ba to yanda Allah ya sani yanda Allah ya sa haka salafu duk suka tafi a kai haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suka tafi a kai duk suka fada sai sai a yanda Allah ya sani amanna bi mun yi imani da shi ala muradillahi abu ta yanda Allah ya sani amanna bi mun yi imani da irin wannan magana ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu ta nufin manzo Allah abu ta yanda Allah ya sanar da manzo Allah wal mutaakkiruna wa'anda suka zo bayan salafu bayan tabi'i bayan sahabbai bayan tabi'ai bayan tabi'an tabi'ai su ake so musu ake nuna yu'awwiluna su kuma sun ma tawili sun ce al-yada yu'awwiluna fa awwal yada sun ce in Allah ya ce hannunsa yana nufin karfinsa ikonsa kudurarsa yake ni ba wai yana nufin kudurarsa su kuma suka ce kudurarsa yake ni fa iza awwal yada to amma su ma malamai suka ce wasu in kun fassara hannun Allah bil qudrati da ma'ana kudura kuke nufi to kuma za ta ma'alu na bil yadai da kuna ta Allah yake bal yadahu hannayen ka guda biyu kudura ko ba a yi mata tasniya haka ba da tasniya haka cewa guda biyu bal yadahu ya za a fassara bal yadahu kuna al qudratu wahidatun kudura guda ɗaya ce wa hadhihi tasniyatu wannan ko biyantawa ne wa ja'at wani waje kuma hannayen ba sun zo da yawa jama'a wasu ma'a zanena hadi aidin sama mun gina ta da hannayenmu da yawa to haka kuma nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba yanda ya dace da Allah ha za jan'u wannan tili ne aksaru min islam ya fi biyu la na biri ba musani ba har sittatu shida ne au samaniyatin ko takwas ne idan yayin nan a sawabu daidai wajen fassara irin waɗannan maganganu an ta turu kaliyar da ala zahira ta ce hannu dai sanan ya ce wani fawwiza fil ma'ana amma ma'anar da Allah yake nufi ila Allah mun bar wa Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo Allah Allah ya tallafar wani ya tambayi Imam Malik me ma'ana Ar-Rahman ala arshi istawa Imam Malik da istawa ma'lumun a ce daidai to wannan sananne ne wal kayfiyatu majhulatu amma ya Allah ya ba wanda ya sani wa azunnuka bidiyyin tasala ni ina kanta kai dan bidiya ne kuma kana tambaya ta su bidiya wajen malamai ba a ce kai kaza kai kaza ka fassara karatu da sharri yanda duk da yanda malamai shekara tukunne suke masa da karatu kai kai ka zo da sharrin ka to wannan shine dibi a wajen malamai Imam Mali ya ce da wannan idan ba wa'azin nuka bidiyun ta sabi ba irin yanda yanzu duk aka hayaniya duk aka lalata abubuwa ba fassara dibi aka fassara karatu da haka za a ga an dubi kafin malami a ce ma dan bidiya ba wai wani aiki ke a'a ya fassara karatu ne bayan da aka gaji fassararsa tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tabi'ai har Allah shine ma'ana to hannayen Allah tabaraka wa ta'ala wal wato ya dawo hannayen Allah ne sabiya da ni kama inda na ba irin hannaye ne kamar yadda suke wajen mu ba yanzu kai fa ya sha'u Allah yana ciyarwa yanda ya so yana barwa yanda ya so min tawsilin cikin yalwata wanda ya ga dama wa tabiyin Allah ya kuntata wanda ya ga dama la da alayhi ba wanda ya ce ce dan ne kai haka Allah ya yi kuma fito na fito ba wanda ya ce wa Allah haka وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا wala yazidanna kaseeran minhu wallahi zai tsara wa kimi daga cikin yahuda na tsara ma unzila ilayka abin da muka saukar maka min rabbika daga ubangijin ka min alqur'ani wannan qur'ani da muka saukar ma zai tsara wa kimi daga yahuda na tsara su bayanan shishigi wa kuburan da kafirci dan hasa da kuburin da kafircin su وألقينا بينهما العداوة والبغداء إلى يوم da القيامة albaina mun je zaɓe na mun adawata tsakanin su gaba wal fasasa a dangiyayya ila yau shawar ta har zuwa na tashin kiyama su ma yahudawan duk ba a kan daidai su- ba a- ba a zaune lafiya suke ba su bi su suna cin junansu su rawa ma su bi su suna cin junansu wannan kiristocin ingila wa'annan na baitukan can nawaye nawaye duk gasu nan ingila duk shekara akwai lokacin da za a yi bincin kona fafaroma na baitukan ko suna kiristocin za a yi shirya mutum mutum ya tsana irin daga komai da kujera da komai a cinna ma wuta saboda su za samun wasan ɗariƙa ta wancan to har su ba a ɗaya suke ba amma in sun haɗu da musulmi to sun haɗa kansu kansu a haɗe yake har shi sabaro na nawan- na 1950 1950 ya ce ya yabe wa yahudawa jinin dan Allah da suka kashe ya yafe musu a zo a zauna lafiya ka gani dan ga babban makiyin da ya fi dacewa mu sa a gaba shine musulmi ya ce ya yafe musu to har su Allah ya jefa gaba da ke ya tsakanin su kuma lokacin da musulunci yana ci gaba yana gine-gine yana ilimi su izini sina suna tiyata suna komai suna ta ilimi amma tura suna ta suna ta yaƙi a kan addini a tsakanin su arab suna ta suna ta yaƙi a kan harbin salimi yaƙi yaƙi wannan duk in ka duba tarihi za a ga wannan duk musulmi suka wayar musu da kai duk wannan ilimi wajen musulmi suka fashe shi a sen a garnada a sen har sai da suka yi halaka musulmin gaba ɗaya suka kore su daga can su sai kuma duk suka kwashe ilimin su wani ilimin sun fassara shi wani ilimin sun bashi a yanda sunan sa sunan sa yake wallahi mun jefa gaba da jeya tsakanin su su kansu yahudawan da nasara wa kullu firqatin kowace jama'a minhum tukalimu al-ukhra tana sabawa wata ɗayar jama'a كلما أوقدوا نارا للحرب adba'aha Allah duk lokacin da auka dunaran suka kunna wuta lil harbi ta yaki duk lokacin da suka cinna annabi sallallahu alaihi wa sallama ko musulmi wuta yaki lil harbi ta yaki lil nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam adba'aha Allah sai Allah ya kashe ta duk lokacin da suka cinna wuta yaki sai Allah ya kashe ta ويسعون في الأرض فسادا wannan yahud da nasara sai suna tafiya da barna akan kasa mufsidina bil ma'asi suna tafiya da sabo akan kasa duk inda ga sun shiga to waje ya lalace kuma yanzu ya kiya ga duk wani lalacewa wuri da ya kiya ga da sata da wai za ga to sun shiga wajen kenan والله لا يحب المفسدين Kaman ku Allah baya son masu barna ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب دادين شيء واسو يهود النصارى ما أبو سال التفنى آمنوا بمحمد في إيمان إذا أن محمد صلى الله عليه وسلم وقت قول كفر سنجد وران كافر سنجد بشر لكفرنا لكفرنا دامن غافر سامسوا أنهم غفروا سيئات من تلك الظلبان سبسكتنا كافر سنجد سكي da Musa da kafircin da suka yi da Isa da mun yaje musu duk da baki daya wa ta'awla atikanna min jannatin na'im da mun shigar da su aljannan ni'ima da mun shigar da su aljannan ni'ima ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم wala wannan da cewa dai su yahuda nasara a kamun taurata sun tsayar da attaura da sai musu horo su ba annabi muhammadu in ya zo su da sun bi abin da yake cikin attaura ai aminu bi taurata da sun yi aiki da abin da yake cikin attaura wani injila da injila da annabi isa ya ce musu annabi muhammadu yana zuwa aminu bi ma sun yi ma da sun yi aiki da abin da yake cikin su وما فيه ما هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أبن ليك يتكن تجيه هاشين في إيمان دا أن محمد إن يازو قد جاء ذكر محمد أما كما زال الله يازو في التوراة أبسين التوراة والإنجيل دا إنجيلا كلما كلهما جزء التوراة دا إنجيلا بش بشر به sun yi bishara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala Isa annabi Isa ya ce sauka azhabu zan tafi wa sayatikum farik li farik li zai zo muku shine Ahmadu ko Muhammadu abin da yake nufi kenan shine Qur'ani ya fassara shi da larabci wa bashiran bashiran bi rasulin ya ce ba abi ismuhu Ahmad to wallahi da sun aikata wannan wa ma unzila ilayhim da abin da aka saukar musu min rabbi daga ubangijinsu la akalu min fawqin da sun ci arziki ta kasa da su wa min ta la akalu min fawqin da sun ci arziki ta sama da su da Allah ya sa sama ta ne musu ruwa kuma albarka ta faru wajen ta hakiyin da sun ci arziki ta kasan su law an bi bima arshadahu da sun aikata aiki da abin da Allah ya shirya da su ilai a tauratu da sun yi aiki da abin da a tauratu wal injila a tauratu da injila arshadahu suka shirya da su akan aiki da shi min imani bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin imani da annabi Muhammad la fata Allahu alaihim da Allah ya buɗa musu wa wasa alaihim ya buɗa yalwata musu fil rizqi cikin arziki wa fata alaihim min kulli jihad ya kawo musu arziki ya farajo musu arziki ta ko ina da ba su dinga gaya wa Allah irin wannan mummunan magana ba minhum ummatun muqtasida amma dai a cikin su na'am akwai a cikin su akwai jama'atun akwai wata jama'a muqtasidatun ta amalu bihi da sai aiki da wannan abin da a taura da injila ta gaya musu da ganin manzo Allah suka yi iman da shi wa Abdullahi ibn Salam shine Abdullahi عن سلام وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم أما كل daga cikin Yahudu da Nasara sa'a ma amaluna sun da aikin da suke aikata abin da suke aikata ya yi muni يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhar rasul ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi ba a kiran sunansa da Musa ne sai a ce ya Musa ko da Isa ne sai a ce ya Isa amma annabi Muhammad ake nufi ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi wanda kai kadai ne annabi saboda alif da lami istigrafiya kai kai kadai ka ka tattare ma'aike kowa ma'ana kowane ma'aiki da bunka ne sallallahu alaihi wa sallama saboda shi aka sawa alif da lami ko kuwa ya ayyuha rasul ya kai muhammad da muhammadu ake nan shi yasa aka sa alif da lami dan ku gane da wa ake da annabi muhammad amma dai za a faɗa sunansa sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuha rasul ya kai wannan ma'aiki ballin ma unzila ilayka min rabbika isar da abin da aka saukan ma daga ubangijinka wala tafkin shay'an wala taktum shay'an kar ka koya komai minhu daga cikin abin da aka saukan ma sauka an tunala bi makarufin tsoron ka a same ka da abin da kake ki tsoron ka a cikin mutuncinka ko ka a zage ka ko ka a zage ubangijinka ko ka wannan duk ba komai duk abin da aka gaya ma aka ce ka faɗa ka faɗa kuma wanzu Allah ya faɗa duk al'umma sai mai shaida وإن لم تفعل فما بلغت risalaci wa in lam tafa'al tun da aka kaddara a ce baka aikata ba ai tu balli baka isar da jami'a ma unzila ilayka ba duk abin da aka sauka a gare ka fa ma ballagta risalaci to ashe baka isar da aikan Allah ba الله يعصمك min nas Allah ya tsare ka daga mutane in mutane ne kake tsoro shikenan Allah ya tsare ka ba wanda ya sai ma wani abu kai kai dai Allah ya tsare ka daga mutane ya Rasulullah za ka yi lafiya ka gama lafiya Allah ya tsare ka daga mutane ka ji tsoron komai je kai ta sanarwa kai ta isarwa Allah ya tsare ka daga mutane an yanke ka ba su kashe ka ba kamar yanda suka karkashe a kama ka a murde ai komai a wannan ba za a yi ba to wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance yuhurasu ana gadin sa farkon zuwan sa Madina hatta nazala ta wannan aya ta sauka fa qala sai manzo Allah ya leko daga cikin ɗakin sa yace da yan gadi in sarifu an kowa ya kama gaban sa faqad asamanillah Allah ya kiyaye ni to Allah ya kiyaye ni to haka gaba anan kuma kai ka ce za ka kori yan gadi ba eh to tawakkul ka sa yan gadi kuma kai tawakkuli sallallahu alaihi wa sallam shi kan yana da garanti an kiyaye shi da haka yace to shi kenan mu tafi faɗar alhamdulillah Allah ya kiyaye ni kuma ranar kaibara bayan an yi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu safiyatu binti huyay bin akhtab to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi angwanci da ita da dare manzo Allah yana cikin daki yana cikin rumfarsa tanki shi da amaryarsa sai ya ji motsin mutum a bayan katanga sai ce waye wannan sai ce abu ayyub al-ansari ne sai ce me kake ce ina kare ka ya rasulullahi ban yadda da matan nan da take tare da kai ba an kashe ubanta an kashe mutanenta kuma tana tare da kai cikin ɗaki ban yarda da abin da manzo Allah ya ce Allah ya saka ma da alheri tafi Allah ya kiyaye je ka kai ma Allah ya kiyaye ka wannan garanti da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa ya yi tsawon rai har an je yakin Constantinople an je yakin Turkiya Constantinople da shi ya yi tsawon rai ya rasu a Constantinople ba a samu buɗe Constantinople a wannan lokaci ba ba a samu zamanin ma'auya ba a samu buɗe ta ba amma yana da cikin sahabin da ya rasu shi kenan ake ta kuka cewa sahabin manzo Allah mai girma irin wannan ya rasu har sarkin tsofan duniya ya aiko wani ne ya faru ne yasa ne kuna musu aka ce wani babban sahabin manzo Allah ne ya rasu ita ku binne shi a nan zan sa gadi ba wanda zai taba shi aka binne shi a nan kofan duniya ya zama ammar babban gubba da amma abu ya zama ko gobe har tun kafin da zama kasan musulunci din ko gobe yana daga cikin bajetin da ake a turkiya bajetin hubaran abu aibal ansari masu gadinsa da masu shara da masu shunkutu da masu komai sai da manzon Allah ya ce Allah ya kiyaye shi shi ma sallallahu alaihi wasallam kuma na Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah sallallahu alaihi kana rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi Allah tabaraka wa ta'ala yake ayi manzo Allah yake tafi ku bani inna Allah la yahdi inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin Allah ba zai shiryar da mutane kafirai ba kana rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan nazara ayatu idan aya ta sauka shadidatun alal kufar mai tsanani akan kafirai ya tabaddadu fi tabligiha yana kai da kawa cikin sanar da ita ilaihi zuwa gare su makafata tsoron an yarda su kufuran kar su ƙara kafirsu kullum so yake dan wani abu da zai musu daɗi wanda za su ƙara kusa matsar zuwa kusa da musulmi to wata ayar in an je an karanta musu to yanzu kuma wani sabon bala'in zai kunno yanzu wani sabon bala'in zai kunno to fa nazalat alayhi hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam ta'lamu ma ballagta risalati wallahu ya'lamuka min an-nas fa ballagha kullu ma unzila ilayka man dalla ya ya isar da abin da aka sauka a gare shi sai haza sai da wannan qalat aisha sai da aisha radiyallahu ta'ala take cewa man da'a duk wanda ya da'awar anna muhammadan manzon Allah ka kama shi an ya koya wani abu min ma allama Allah abinda Allah ya tanta shi faqad azama ala Allah al-firyata ya ya girmama ƙarya a bisa Allah ya girmama ƙarya sahih al-bukhari duk wanda yace manzo Allah ya koya wani abu to ya girmama ƙarya ga Allah ai al-kadhiba ƙarya wa rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to gaskiya ne manzo Allah bai koya komai ba duk abin da Allah ya yi masa umarni ya isar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar na shari'arsa na duk abin da jama'a suke bukata na halal da haram da shari'a da dokoki da qur'ani din nan komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa amma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo manzo rasul sallallahu alaihi wasallam ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqahu Allah ilmal awwalin wal akhirin Allah ya ba shi ilimin mutanen farko da ilimin karshe Allah ya ba manzo Allah ilimin da duk ya saukar tabaraka wa ta'ala wa zadahu alayhi manzo Allah yace Allah ya ƙara min wani ilimi ma da na farko ba san shi ba yahuda nasara ba san shi ba hannun da tashin kiyama kuma duk wani technology da zai fito duk wani kumbatsan malami da zai ce a gan wani karatu Allah ya ƙara min ilimin da bai sani ba ma sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zo wa zadahu ya zo a hadisi a kamu salasata ulumi Allah ya ba manzo Allah ilimai guda uku ranar Isra'il ilmu akwai ilimin da akazallahu alaihi al-ahada Allah ya rika alƙawari an yi balligahu ya isar da shi wala ya tumu min shi an kai ya koya komai a da komai a shi to wanda Allah ya isar wa kowa da kowa yanda ƴaƴan gidansa suka sani sa haka sahabbai suka sani haka bayi suka sani haka mu ƴan Afirka muka sani haka Laraba suka sani ba wani takama ga Balarabe ga akan bakan fata akan wannan ilimi kowa da kowa ya sani to shi ma fa ba kowa ne yau zai ta'awa cewa duk shari'a manzon Allah ya haddace ka ba waye zai yi wannan da'awa shi ilimin da aka ce a sanar da kowa da kowa din waye zai ce yau duk shari'an manzo Allah na haddace ka na iya ka kaga shi ma yana nan da yawa to manzo Allah dai bai koya komai a cikin wannan ba wa qad ballaga ya isar da shi walan yakun minhu harfan bai koya arabi ba zalika huwa alquran wannan shine alquran wa kullu ma su'ila anhu duk abin da aka tambayi manzo Allah ne a hakamin shari'a na hukunce hukuncen shari'a manzo Allah yana fada bai ajiye komai wa ilmu amma akwai wani ilimi kuma a take a nan kayyarahu Allah Allah ya bashi zaɓi in sha a ballagahu in ya so ya isarwa wanda zai iya ɗauka ai ba kowanne ke ga ilimin a ajiye amma kowanne zai ɗauka wani ilimi dan ilimi kaɗan yau da an faɗa ya gajin sun yana ɗalle yana ƙarya ne damfara ne wa shiyaka zai yi to bai san akwai ilimai suna nan a jibje a jibje a jibje a jibje a jibje ilimai suna nan ba yanzu ko mutum yana da kamar ya san karatu ya tambaye shi littafi na wannan littafi da wannan littafi ka karanta zai gaya ma na karanta littafi kaza na karanta littafi sai ne kan takkata littattafai littattafai wajen dubu nawa ne a ciki to ka ce guda uku kawai ka karanta ko guda uku sauran ba ya haka su ba ilimi ba ne kaga ilimi ne za ka ga akwai littafi ɗaya a cikin musuluncin nan mai sifili ɗari mai mujalladi ɗari wani littafi kaza wani malam yana cewa ni in na fara karatun littafi na ji na gaji abin da yake ana ni gajiya sai in tuna wani kuma shi rubuta shi ya rubuta shi ni karantawa ta gagare ni a take a nan na san wani ɗa ne kuma ya zauna ya rubuta shi to amma akwai wani ilimi kuma da Allah ya ba manzo Allah da haji sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga amma wannan ba wanda dole al'umma tana neman sa bane wannan wani ilimi ne da ya zaɓi wani abu wanda ba zai ce in mutum ne ya jahilce shi ba lalle ba a so ka jahilci wani abu an so ka so ko ka san komai sai ka huta amma ba wanda dole ne sai al'umma ta san shi ba yana daga cikin sai na Ali ya ce an bashi wannan yana daga cikin Abu Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi wannan Abdullahi bin Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga da na kowa da kowa ne ai da ba a zabi yan wayansu mutane kadan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa sayyidina Ali fada Ali ku dinga yi wa mutane magana gwargwadon hankalinsu ba kowace magana kai maganganun da ilimin da na dinga tura ma ya fi ƙarfin kuma hankalin wani to kake ne ka dinga sabo abin da kai ilimin ka sani wani ya ce ya zagi Allah ma ya ce wallahi ƙarya ne ko kaza kaza kaza ko to akwai irin wannan ilimi shi kuma Abu Hurairah ya ce manzo Allah ya bani ƙaryayen ilimi guda biyu ɗayan kan na zuwa muku komai da komai ya fi kowa hadisai yace amma ɗayan da zan so zuwa muku da kun yanka wuya na wannan irin ilimi ne ka so faɗa yanka wuya kaga ni ai kaga akwai ilimi akwai to wa ilmun kayyadahu Allah da ilimin da Allah ya ba manzon Allah zaɓi in sha a ballagahu in ya so ya isar da shi wa in sha lam yuballighu in ya so kuma kai ya isar da shi to fa ballagal kawasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da ke bantattun malamai wanda za su iya dauka irin sayyidina Ali irin sayyidina Abu Huraira irin Abdullah bin Abbas irin su sayyidina Umar irin sayyidina Abu Bakar wanda sai za su iya dauka a wannan ba kowa da kowa ba to har kuma malaman ke bantattun malamai da zaɓi wannan za a ga kowane irin ilimi da kowa ya kama da shi wannan malami ya sani sannan ya ƙara wata fahimta a kan ilimin da shi mu wancan ma ba shi da ita kwata kwata to kawa su zalikan ilma waka sama ruwa anil baki ne ya bar shi ga waɗanda ba su iya ɗauka ba to wannan ba za a ce manzo Allah ya koyi ilimi ba kuma in mutum ya faɗa haka ba yanda jahili zai tashi ce kaji kaji ya ce manzo Allah ya koyi ilimi ko kamar da ake faɗa a wannan zamani kai ka ji ce manzo Allah kai ba wani abu komai da komai manzo Allah sai ya faɗa malamai suka ce in maganar ilimi ce kake magana da jahili ba a magana da shi bai san karatu ba zai kawo masa amma maganar ilimi ce alhamis shaura kwana hudu manzon Allah ya rasu manzon Allah ya rasu ran litinin kaga alhamis juma'a asabar lahadi litinin to ranar wannan alhamdulillah ciwo ya yi manzon Allah tsanani sallallahu har yana suma har yana suma duk an zo an sa shi gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farfafa ya kalli ya dubi sahabbansa sai ce kun ga ku zo min da ku zo min da takarda ku je a zo min da littafi zan rubuta muku abin da za ku fata wa bayana lan tabillu ba'di ba za ku fata wa bayana sahih bukhari ya fitar da shi mun yi magana sa sai da muke za ku fata wa bayana sai namu ya ce in yanzu duk abin da aka rubuta mana yanzu da a rubuta mana abin da ba za mu bata ba jama'a annabi ciwo ya yi zafi ya rasulullahi kanka da mu mun gode da qur'ani da ka mana jahilai da ba san me ma'anar wannan magana ta sayyidina Umar ba suna zargin sayyidina Umar ya yi wa manzo Allah kaza kaza wannan ya nuna manzo Allah ka huta abin da ka karantar da mu mun iya ba wai fito na fito bane wani suka ce a umar gaskiya ne abin da ka faɗa amma tun da ya ce a kawo littafin nan ya rubuta mana abin da ma ba ba a kawo ina mai kai zama ka ku kawo yanzu duk abin da manzo Allah ya ba mu bai ba mu abin da ba za mu kasa ba sai yanzu wani abu ne daban yau zai rubuta mana abin da za mu kasa jama'a ku bashi ya rasulullah mun gode waɗansu suka goyi bayan sai na suka ce in maganar nan fa a dube waɗansu suka ce ina ruwanku shi ya zo da addinin sa Allah ya zo shi ya faɗa haka ku kawo abin da ba za a fasa ba ku kawo abin da ba za a fasa ba haka aka yi ta kai da kama zalla ya ce kai tashi ba ni waje ba a yin cece ku ce a gaban annabi tunda na ce ku kawo abin da ba za ku fasa ba rubuta mu ku ce kaza kaza to shi kenan ku tashi Abdullahi bin Abbas kila a wannan fitowa, kila kuma duk lokacin da ya bada hadisi ya yana cewa arraziyatu kullum raziya ko arraziyatu masifa dukkan masifa da ta hana a kawo abin nan manzo Allah ya rubuta mana. A kawo abin nan. To yanzu manzo Allah ya ce a tashi. Ya yi shiru bai faɗi wannan abu da in ya faɗa ba al'umma ba ta faɗa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu lafiya bayan alhamis din nan. ya fito ranar juma'a har ya yi hudu ba a kan mumbari ya ce na ban muku ƙur'ani da sunna ta kaga ce umar ya yi gaskiya idan dai ƙur'ani na yi da za a wajen mazalla kashi gani ya ce na ban muku ƙur'ani in wannan ilimi lallai yana nan kaga dai hanyar mazalla ya faɗe shi ba ya yi juma'a asabar lahaji lafiyarsa kalau yana magana yana yin ko a madai ƙara tasowa ma da wannan magana ba kaga yanzu wannan ilimi yana daga cikin ilimin da ba dole ba ne sai ya faɗa dan da dole ne sai ya faɗa in yadda zai faɗe shi ba ya yi ne ya ɓoye karatu da dole ne sai ya faɗa har ya tafi bai faɗe shi ba da ya ɓoye karatu amma yanzu wannan ilimi komai sai ka za ka sa shi a cikin ilimin da ba dole ne manzo Allah ya faɗa ba amma bai hana ko ya gaya wani ba to nan nan duk wani ma mai ajeri ya iya shigar da maganarsa duk wani ma dan mutum na iya shigar da irinsa waɗansu suka ce ai sahabbai sani da ba sa son kalifancin sayyid na ali ne manzalla yana nufin zai rubuta sayyid na ali ne ba kalifa bayan sa wani kuma suka ce ai bukari ya faɗa abin da za a rubuta manzalla ya ce zan rubuta abubakar shine kalifa bayana wallahi mu da fi kissa wani sai abubakar yana nan ka sahihin bukari ne cikin haka kaza ce kowa yana da hanyar da ce abu shehu jani abul abbas radiyallahu ta'ala an yace wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zai rubuta har aka kawo sai ce kuce ba ilimin shari'a bane ilimin ma'arifa ne to ilimin ma'arifa ko zai yi a waje ba wannan Umar ya fahimta saboda Umar ya daga cikin wanda manzo Allah ya tabbatar da shi ya ajiye shi an gane shari'a ne ya ya Rasulullah kar hakikan nan wanda ya iya ya shiga can wajen sufa ya je ya ɗebo ta wani ma ya ce ma ka fi so amma wannan ba zai yi ya fito jama'a wannan ilimin ma'arifa ne ilimin abu to har wannan ko ba dole ba ne sai kowa da kowa ya sani amma wanda ya sani ya fi zai je je wanda ya sani daban da bai sani ba kaga a take ana wannan hadisi ne in ce ba wata magana a kansa sahih bukhari kuma ranar alhamis saura bana hudu annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake in an ce akwai wani ilimi da annabi ya bashi sai malamai wanda za su iya ɗauka ko kuwa wanda ba zai iya ɗauka zai kashe sauran nuna mu zuwa ya ɓoye ilimi to shi ke nan yanzu mun tafi da shi kan wannan hadisi yanzu ne haka nuna an ɓoye ilimi ko ba a ɓoye ba ka gani a bar karatu wajen wa'inda su ne masu to yanzu akwai ilimin da Allah ya ba su zaɓi wannan ilimi da za a rubuta ranar litinin alhamis yana daga cikin ilimin da Allah ya ba manzo Allah zaɓi ko ya faɗa ko kar ya faɗa dan haka ma mazalla sallallahu alaihi wasallam ba in an ce eh ai dai da bai da to ai ya samu lafiya ranar juma'a ya samu lafiya ranar asabar ya samu lafiya ranar abu kuma ranar juma'a ya fito an dafo shi ya zo ya hau kan mumbari har yayi hudu ba akwai sahabin da yake ya gaya mana ya ban mana qur'ani da sunna sa in mun rufe ba za mu fata ba kwana uku ya bar duniya da faɗan wannan kwana uku ya bar duniya haka ce wannan shine hadisin da ya so ma duk wani abu da yake ya bari saboda wannan ne na ƙarshe kwana uku da faɗarsa ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam kaga an yi wannan abu da jiya kenan kaga da dole ne ya faɗa zai faɗa yau ku dinga haddace irin wannan wannan shine karatu da hayaniyar fasarar abubuwa wannan fasara ta arubu ta fasara kowane iri yana amma wannan irin magana ita ce karatu dan mutum yanzu yanzu ya kiyasa ta shakasa a cikin irin wannan magana da ka faɗi wani a ce ka biya ce annabi ya koya abu ba haka wani abin da Allah yake ya faɗa duka dole ya faɗa abinda kuma sai malaman ko kai jiyan ka karantar da almajiranka za ka ce almajiranka duk ɗaya ne yadda ka karantar da wannan haka karantar da wannan amma ai so kake kowa ya iya amma kowa iya kwakwalwarsa kowa iya ibansa kowace kwarya iya faɗin da za ta rima abin da yake ciki to wa ilmu akwai ilimi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzo Allah zaki wanda shi ya sanar da shi ga kebantattu ya bar shi ga wanda ba kebantattu ba wa huwa al-ilmu alladhi yatafawwahu bihi al-majazib shine ilimin da zaka ji majazubai wanda suke ma'arifa suka sadu da Allah suna faɗan sa inda ma yasuduna ila al-fana'il mahad yayin da suka sadu zuwa karewa cikin Allah na tsantsa shi zaka ji suna faɗan sa wa ilmun akwai ilimin da kuma ukiza alayhi al-ahad aka riƙa alƙawari ga manzo Allah bi kitimani kai ya ga kowa shi kuma wannan ba zuciyarsa kadai ta ita ta dau wannan ilimin haka sama ya ya rufe shi wa huwa ilmu sirrul qadar shine ilimin sirrin qadara Allah asrarul lahiyati asraran Allah tabaraka wa ta'ala irin su lafazi jama da asraran Allah to lam yuballighu li ahadin wannan bai isar da shi ga kowa ba قل يا أهل الكتاب شيء الله تبارك وتعالى كما تقلم ما أنزل إليك هذا متعلق بالقرآن قلم ما أنزل إليك وأنا أبنى ديرا في القرآن وكل شريعة بتبقى شيء قرآن ما بأبا جهيفة أبو جهيفة يتنبهي سيدنا علي با هو الآن جدا النبي والنبي هيك هيك دوام إلمين دبيبا ومن سيكو كأي muke shi kuna faɗa wa'in su maganganu da mu ba mu san zuwa ko kai aka sai na da shi irin na kowane ƙul'an nan ne dai ba wani abu sai dai wata fahimta da Allah yake sa mutumin kirki a cikin ƙur'ani to wannan kuma za a zo daidai ba ƙur'ani ne irin na hannun kowa amma wanda ya tsaya yana son ya shiryar da al'umman manzon Allah ya wa al'umman manzon Allah mafita ya shigar da ita rahama Allah zai daidai da fasiki shi so yake halaka al'umman manzon Allah ya kona ta ya ƙaryata ya shiga Qur'ani dan ya ƙaryata manya-manyan malamai dan ya ta shigar da shari'a ilimin zai zama ɗaya? Ba zai zama ɗaya ba. Zai zama ɗaya ba. A cikin Qur'ani ma za ga wani ya fahimta Qur'ani. Iya tsarkin ka, iya girma Qur'anin ka iya abu. To Qur'an nan ne dai wa kullu shari'ati dukkan shari'a aw shay'un su ila amr ko wani abu da aka tambayi manzo Allah to wannan manzo Allah bai koya komai ba wallahi asmuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane وأده الله بالحكمة ألا يوم زم ألا على قول النريوة فكان إذا أتى الليل فوكون آية كفن شيء إذا يزو يقوم بباده حارس كان قال ينا سيها وقوفا من زم الله صلى الله عليه وسلم شين تعذبين أبي وكافي فلما نزل هذه الآية فوأن آية تنفقوا رفع السكارة سيما زم الله يقجل هذا اليمين الباب دقى خوفا وقال يتبع إن قال انصرفوا انصرفوا تكذبوا تكذبوا قد كفاني الله وألا يا إشيني قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قلت يا موسى يا أهل الكتاب يا أخو يهود النصارى لستم على شيء خاصة كان قوم من الدين لا أدين مؤتد به abin da za a yi abin da za a dogara da shi ba ku kan kan kan wani abu da za a dogara da shi hatta ta ki mutu taure sai kun tsayar da a tauran nan da ta hore ku ba annabi Muhammadu wal injila sai kun bi a injila nan ta hore ku ba annabi Muhammadu wa ma wanzila ilaykum min rabbikum da abin da aka saukar daga ubangijinku bi an ta'amalu dan ku yi aiki da ma bi da abin da yake ciki wa huwa al iman shine imani bir rasul sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكبرا وليزيدن كثيرا منهم والله yana ƙara wa tuli tuli daga yahud da nasara minhum daga cikin su ma unzila ilayka abinda aka saukar maka min rabbika min alquran da qur'ani tughyana shi shigi wa kubran da kafirci da kubrin sabida kafircin su da kuma hasadan su ba wai qur'anin ne mai fatawa ba ko oh sabida hasadan su da gaba in suka ji ga abin da qur'ani yake ciki yau duk bature yana cewa a taura da injila su ne na Allah shi ne littafin Allah tsohon ahadi da sabon ahadi amma Qur'ani littafi ne na wani mutum na sahara in yana abu kamar farfa ta sai ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa ana ta rubutawa amma abin mamaki sun ce a tawa da injila din tsohon ahadi din da sabon ahadi din da shi ne na Allah din amma ikon Allah kuma bai tafi da ilimin zamani ya bai tafi da technology ba duk abin da suka gano na takanowar suka faɗa sai malaman ka hanutu malaman asarar injila sai wannan shi ne cikin Allah wannan ƙarya ne a tsawa da injila ba ta faɗi asalin ɗan adam ba ba ta faɗi abin da ta fara magana a kansa bayan fitowa daga babila bayan fitowa annabi fitowa annabi ibrahim daga iraki babila bayan fitowa annabi ibrahim daga iraki abin da a tsawa da injila suka fara magana a kai kenan zaman fitowa annabi ibrahim daga iraki zaman sa a misra zaman sa a baitul maqdis zaman sa inda suka fara magana ɗan adam kenan kuma a tsaura da injila in ka bi ta magana su ga annabi ibrahim din ma wa'annan da aka canza ba za mu ce daga wani allah sai ga annabi ibrahim wajen annabi ibrahim biyar suke faɗa wani ibrahim ibrahim ibrahim ne kala kalan mutum wajen guda biyar wanda ya zauna a babilon ya yi kaza kaza da wanda ya zauna a misra ya yi kaza kaza da wanda ya zauna a kaza ya yi kaza kaza kaza kaza da wannan sannan maganar asalin halitta sannan maganar waye jidde akwai abin da ilimin zamani na yanzu da shiga da su ba wannan ya sa wani bature ya nemi amerika ta bashi su kola shi da taho misira ya zo ya nemi ilimin qur'ani din nan dan ya sani ba wurin ya imani da shi ba amerika ta kawo nauyin sa kuwa ya zo jami'a azhar ya haddace qur'ani cikin kafiri ne cikin ya haddace qur'ani cikin ya biya kuɗi ya iya larabci ya iya grammar yaren cikin sannan ya ya biya kuɗi ya hadda qur'ani har yana cin gyaran azari manyan masu tafsirin qur'ani yana cin gyaran su in ya kawo wani abu ya ce ga yanda tabari ya faɗa sai ce dan bai so yau ba ne ba wai sun yi kuskure ga ce dan bai zo yau ba ne da ya zo yau ya ga kaza ya ga kaza da tabari ya ce wannan ake ne wannan tafsiri da yayi je tafsirin qur'ani yana gwada shi da injila yana gwada shi yawan musulmi kyakkyawan aiki har fesan na saudiya a zamaninsa zamanin fesan ne sai da ya ba shi kyauta wannan tafsiri yana da shi jami'a azhar ta fassara shi da larabci akan dandare da turanci duk da wata aƙida bai tafi da aƙida musulunci amma ya faɗi abubuwa wanda ya tabbatar yau Qur'ani shine maganar Allah tsantsa akan tsakar Allah yake balle maganar da Qur'ani ya wajen ciki da wajen haihuwa wannan shine maganar Allah tsantsa ya yi abubuwa wannan to duk abin da ake faɗa ayin Qur'ani ya ƙara musu shi shi ya ƙara musu ba wai dan Qur'ani ne ne haka ba haka da ce ta an ce duk gaba ana wasan za ta wanke amma ga masa mutumin ya kika dan hasada ba laifi kai masa ba alherin da Allah ya mani baya su to shi za ka warke ka bar alherin ka ko ga wannan alherin zai kare to alherin Qur'ani zai kare ilimin Qur'ani kullun aka gano wani abu technology yayi nisa aka gano wani abu da sun fito suna minna sai musulmi su ce a ai Qur'ani ya faɗa ai ga aya ta ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai duk komai ya faɗa sai suka kuma wannan abun mamaki ya isa to zai kara musu shishiri wato da kafirci saboda kafircin su da kuma hasadan su falata ta ana li qaumin kafirin kake bakin ciki ya rasulullahi Allah qaumin kafirin da wannan mutane kafirai yahuda nan kake bakin ciki da su dan ba su ji ka ba sun bi aikanka illan yu'minu bika in ba su imani da kai ba la ta kan mu bin ka kula da su innal ladina amanu wal ladina hadu wasabuna wan nasare man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun innal ladina amanu ka ga suka yi imani musulmi din duk wanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina hadu da yahudawa sun humul yahudu sune yahudawa wa sabuna da sabiyawa suna nan a Croatia sabu wani su ma jama'a ce wani addini ne na daban kila kuma jama'a ce daga cikin yahudawa firqatun min wata jama'a ce daga cikin yahudawa sune masu aske tsakiya kansu din nan su addini su kenan aske tsakiya kansu sa wata yahula ya karama a kai to wa sabuna firqatun min jama'a ce daga cikin su wannan fara da kuma kiristoci man amana billahi duk wanda ya imani da Allah a cikin su ko da yahudan ne ya imani da Allah ko nasaran ne ya imani da Allah ko sajiya ne kai ko buda ne ko matsafi ne ko ba ma guje ne ko aye ma ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala man amana min wanda ya imani daga cikin su billahi da Allah wa law bil akhir da ranar lahira wa amila salihan ya aiki mai kyau to fala kawbun alaihim ba tsoro a gare su ran ta bi kama wala mun yahzun ba su bakin ciki bil akhirati ala jira la qarrafa al islam musulunci ya ɗauke mana tafarikatar unsuriyar bambancin launi wariyar launin fata ko wariyar yare ko ya duk ba ruwan musulunci da wannan kowa ubansa da uwarsa la ilaha illallah muhammadu rasulullah in da yahudi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ka da damar ka ce maka yahudi musulmi ne kawai in ba nasara ya ce la ilaha illallah shi kenan musulmi ne kawai daga da damar in ba fata mutumin habasha ko mutumin ina baka fata yake la ilaha illallah shi ne nan ba na maka sai ai baka fata ne kai a musuluncin da ka duba kuma in balarabe bai ce la ilaha illallah bai ba banza ne musuluncin ba wai larabci ne musuluncin ba ko kuwa sai ba ture ko ta zaka a duk wanda ya yi musulunci aiki to shine kan musulunci duk duk ba tsammanin tarihi ba wata rana ana zaune a fatan manzo Allah kuma kowa ya ce ni ubana wani ai mu ne ɗan gidan wani mu ne ɗan gidan wani ana so a zage shi kai dan fari da kai kuma fa ce ni ubana la ilaha illallah musulunci ni shine ubana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaci kai ga duk a dukkan mu uban mu musulunci ba wani wanda zai kawo abu sai kenan ta kowa ya ce zai ai haga akwai kabilar za ga ko kaguri dan kabila sun fi son sa akan musulmi da ba dan kabila ba wannan duk haliyar jahiliya kenan wannan shine jahiliya kuma kar a mai da addini ko kai ka mai da shi na bahaushe ne ko kai ka mai da shi na bakulata ne ko kai ka mai da shi na bayarabe ne ko kai ka addini na Allah ne asalin inda ya sauka da wajen larabawa da yanzu ka'ida su za a dinga yi ha kuma addini na Allah ne ba wanda zai takama ya ce shi ne kaza kaza shehu radiyallahu anhu zamanin jamal abdul nasir jamal abdul nasir yayi qawmiya arabiya hadin kan laraba manzo Allah shehu yace ah hadin kan laraba kace hadin kan musulmi ai ko ba kafa ta kowa duk musulmi ba larabe ne tunda da larabci yake magana da larabci yake addu'a da larabci yake yanzu kuce haɗin kan laraba ku ga wannan sharri ne haɗin kan duk musulmi za ku ce kowane yare in ya shiga musulunci na ba larabci shi ta ne ku haɗa ya iya ko bai iya ba haya ko wani abu da dole an ce in ka iya addu'a da larabci to kai da hausa dole kai da larabci amma ba kai da hausa Allah yana jin kowanne tabaraka wa ta'ala to addini ya kore mana wariyar launin fata ko wariyar yare bare ma ya wariyar sharri wariyar wata sana'a masu wannan sana'a sai ba sa san makera sai ba sa san masu jima ko ko ba a san mahauci ai kare zai ta kasa shi dama wai ka wannan addini wai ka wannan karatu ba ko duk ɗaya ne duk sana'a ce kowa ya kau sana'a da za ta yi masa to ba wani daraja ga mai sana'a kaza ko mara sana'a kaza duk addini ya koya wannan man amana billahi duk wanda ya imani da Allah fa kullul mu'minina dukkan mu'minai itwatu yan kwani innamal mu'minuna itwatu hadisi ya zo duk mu'minai yan kwani duk musulmai yan kwani idan kana asluhu yahudiyan ko bai yahudi ne zan musulmiyan ya zama uwar kudai uban kudaya aw nasaraniyan ko ba nasari aw sabiyan ko sabi'i aw majusiyan ko ba majusiya mai bauta wuta ya zama dan ya zama abu ya zama dan kudaya in kana jin labaruka yanzu an mai da addini duk ko yanzu duk shan ya faru su larabawa ce addini na larabawa ne kaza kaza kaza su majusawa farisawa ce addini na farisawa ne an makale a wato an makale a mazhabobi da wani ne duk ba shi ake nufi ba duk shari ake nufi to wannan addini duk ba ruwan sa dan au aswada ko bakan fata ya musulunta shine musulmi au ahmara ko jan fata au arabiyan ko balarabi فكلهم آكل الإسلام بينهم تلك المسلمين يا حتى كم شيئا وانت تعرفه إنما نقول بشهادة إن جسك شهادة لا إله إلا الله وهم أبقاء سهري ديني درجة سحابا بيت سحابا يجيكم وان جيس أيتي إن أكرمكم عند الله أشكاكم مجي جنوك وجه الله وان جيسك سولان سكما أما رأي دنجي كودن ياري كودن وكسناء كودن وانا أبوبا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل حقيقة من رجال قول بني إسرائيل على الإيمان بالله cewa su yi imani da Allah wa rasulihi da ma'aikinsa wa arsalna ilaihim rusula mun aika ma'aika da yawa zuwa bani Isra'ila rabin annabawa duk bani isra'ila ne shauran rabi ne shauran al'ummate haka rabin ma'aika duka bani isra'ila ne shauran rabi ne kuma shauran jama'u kullum ma ja'a mun rasulu duk lokacin da wani ma'aiki ya zo bani isra'ila min mun daga cikin su ma la ta hawa an fito da abin da ransu ba ta so minan haƙƙi na da gaskiya kar zo mu sai su kayyata shi fariqan minhu har wa'ansu daga cikin ma'aikan tili da ya fariqan jama'u minhu daga cikin su kazzabu wa'ansu ma'aikan a ce ƙarya kuke maƙaryata ku fita ku bar garin wa kalilan ya fi nuna waɗansu ma'aikan ma a kakkashe su kasabu sai su kashe kasabu sai su kashe shi ka zakariya kamar annabi zakariya kashe shi suke waya haya da annabi haya kashe shi suke suna ƙaryan ma sun kashe isa duka ba kashe shi suke ba wa ta'abiru abin da yasa aka fassara bi ya kasu nuna sai su kashe su duna kasabu ba a ce kasabu ba ya kasu nuna hikayatun ba da labarin ne lil hali ma biyar daga halin da ya shige lil fasilatu sabida aya ce a wajen aka ce ya kasu nuna وحسبوا ألا تكون فتنة فأموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم أموا وسموا كثير منهم وحسبوا ذنوب بني إسرائيل sun da Allah ta kuna da nafsu ai Allah ta ka ta nafsu ba wani abu da zai biyo bayan sun kashe wa Allah annabi ta shi kenan sai sha banza abun ko ƙarya yake Allah ta kawo fitnatun ba wata azaba da za ta same su ala ta kadibin rusul a bisa ƙarya ta ma'aika wa kasar yin da kashe su fa'am sai suka makance anan haƙi gabarin gaskiya falan yin tsiru ba su ga gaskiya ba wasan mu suka kurunce an istima shi daga jin gaskiya su sun mata wallahu alaihim Allah ya tuba gare su lamma ta wuya da suka tuba sun ma'amu wa sannu sannan su koma makantar su sun yi haka zamanin Musa sannan aka suka tuba aka suka bi Isa aka gabarta musu sannan suka koma makantar su da kuruntar saniyar na biyu a zamanin manzon Allah kuma والله بصير كثير منهم كلي daga cikin su wallahu bihi والله بصير بما يعملون Allah tabaraka wa ta'ala bai gane da abin da suke aikatawa Allah ya san duk abu yana ganin duk abin da suke aikatawa sai jazihin zai saka musu da shi لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الذين قالوا لقد كفر الذين حقيقة والله sun kafirce su waye الذين wa'annan da qalu suka ce inna Allah wa ubangiji huwa al-masih ibn maryam shine masih dan maryam ga sun san sunan sa masihu kuma sun san dan maryam ne ai wai Allah ne firqatun wannan jama'a ne minhum daga cikin nasara qalu da suka ce inna Allah huwa al-masih Allah ai shine masih dan maryama me masih yace musu وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم sun manta ne sun faɗi wannan bayan annabi isa amma abin da annabi isa ya faɗa zamaninsa farko abin da abin da ya gaya musu wa qala al-masihu annabi isa yace mai shafa ko wanda aka shafa ismu fa'ilin ne ko ismu maf'ulin ne mai shafa in annabi ila shi aka shafa da albarka annabi isa fil masihu ila kuma shi ya shafa in annabi isa ya shafe ka sai kai albarka na ga suna ana so mai albarka ya shafa kanka ko ya shafa jikinka sai kai albarka to kila shi annabi isa din ismu fa'il mai ko ismu maf'ul to shi ne shafa din nan ko wanda aka shafa din nan masihu ya ce da su ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ubudullahu ku bauta Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum ubangijinku fa inni abdul ni bawa ne wa lastu bi ilahin ni ba ubangiji bane awwal ma na daka bihi farkon abin da Isa ya magana da shi inni abdullahi abin da ya gaya musu kenan ni bawan Allah ne lalle ni abin mamaki ne amma ka ku dauke ni daga bawan Allah ni bawan Allah ne إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة wa ومأواه awaykum na innahu magana yanda take man yushrik billahi duk wanda ya tsara wani abu da Allah ya bauta wani abu ba Allah ba fil ibadati cikin ibada gairu wani Allah fa kan harrama Allah alaihi aljannata Allah ya haramta aljanna ga wannan mutum sai dai in ya tuba ko ma awawun nar makomarsa ko wuta ashe yanzu duk wanda suka ce Isa shine Allah yan wuta ne وما للظالمين min من أنصار azalimin dai ba su da mataimaka yamna'una hunda za su kare su Allah bai sai kama su ya musu azaba ba wanda yake da wannan لقد كفر الذين قالوا إن الله salisu sadasa haka kuma wata jama'a daga cikin nasara wa'annan la karkasara hakika su ma sun kafarta su aye allazina qalu da suka ce inna allaha salisu salasa a allah na ɗayan uku ne ba isan ne kadai allah ba allah allah isa allah maryamu allah ko allah allah isa allah ruhul qudus kuma allah to suna dai duk kafirai ne firqatun jama'a ne qalu da suka ce innal alihata alloli salafatun guda uku ne allahu allah allah ne ilahun ubangiji ne wa isa wa ummuhu da isa da uwarsa kuma wa hum firqatun su jama'a ne saboda sun ji a cikin littafin su an ce da sunan uwa da ɗa da uba to shi kenan yanzu da su Allah ake nufi to wannan mutashabihat ne wannan mu ma da irin sa a cikin Qur'ani hawa mu ba kuma mu kafirta ba Allah ya ce wa walidun wa ma walad da uba da ɗan da aka haifa da za mu faka sai mu ce da Allah da ɗansa annabi Muhammad a'udhu billahi walidin wa ma walada ga sunan muna ta karanta amma sai a ce wa walidin da adamu wa ma walada da wanda ya haifa ko ko walidin da annabi ibrahim baban annabi muhammadu da ya kafa makan wa ma walada da ɗansa da ya haifa shi ne annabi muhammadu abin bai kai nan allah ba a zuba da aka ce da sunan uwa da uba da ta zuba da alloli kenan da allah abin da ake nufi kenan to kullum dai muka tashi hadu ba shi yake sa mutum kuma ya abubuwa ba kullum fata an ka ganshi wani zuwan wasali za a dan canja kaɗan sai ya zama ana da da shi kenan mutum ya bi hanyar daji da za a ke cewa kakka ɗaukar rato a tilkafi a takarda a ita da wajen wani dan akwai wani zuwan wasali ne kaɗai zai dan canja kuma sai a tashar daji to kuma ga ta muji ta tune aka zo jaddu rabbina mata kaza sai batun wai mu ce kakannin Allah kuma shikenan ka gani duk abubuwa ya faru to to wanda suka ce Allah na na ukun uku ne to bi katun min wanda suka faɗi wannan su ma sun kafurta wa ma min ilahin wa ma min ilahi illa ilahun wahid sai ba wani ubangiji sai ubangiji guda daya gaskiya ne ba wani ubangiji sai ubangiji guda daya وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب da أليم ilayanta in ba su bari ba fa amma ya kulu daga wannan muguwar magana da suke faɗa in ba su ba wannan magana ba fa amma ya kula yana taslisu daga ukunta Allah wani wani washidu su kadaita Allah la yamassanna allazina kafaru wallahi zai shafi wa'annan da suka kafirci sabatu suka tabbata Allah kuma akan kafirci min daga cikin sa azabun alim azaba mai radadi kana Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa amincin Allah ya tabbata a gare shi amma rufi a yadda Allah ya kauce shi taraka allazina amanu bi sai ya baro inda suke imani da shi ala dinihi akan addininsa wa huwa al-iman billahi shine imani da Allah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu isa bawan Allah ne manzon Allah ne fa kana al-kufaru kafirai da suka zama to yuqatiluna al-muslimina suna yaƙar mabiyan isa din nan musulmi na wannan lokaci fa yansurullahu al-muslimina alaihi sai Allah ya taimaki musulmi mabiyan isa din nan akan su hatta aballahum rajulun da mutanen isa su suke ta nasara saboda aqidar su ne kauce da Allah ya basu har kuma shi kenan sai wani mutum shi kuma ya rasa yadda za a yi sai ya ga kuma ba za ku iya cin su da yaƙi ba amma bari ya shigan musulunci ya je ya ɓata su an ce dama wannan ya fi sharri ga kowane al'umma sai kenan hatta a ballahu rajula har wani mutum ya batar da su ya kallahu bulus ana ce ma bulus shine ma wanda yau kuma fikir sama ya fi tsarkake shi to shi da ga isa ba ma duk su ma sun tabbatar da wannan bulus bai ga isa ba ma bayan isa ya zo sai dai kuma sun tabbatar ma wani mutum ne mai himma shi ya kai shi ya kai kristancin rum shi ya kai shi italiya shi ya kai ina kuma da kiristancin sai iya jama'a annabi isa sai iya jama'a annabi isa amma annabi isa ya tafi akan shari'a sa ba a yadda ba ma guje ya shiga ba ko wani ta ba abun ba ba hudu ya ce kai da Allah mu yaɗa shi wajen kowa da kowa ya za a yi duniya a yaɗa mata wannan abu ni rum ma na yi to har kuma ya je rum da abubuwan da ya faru a rum ji ya gama ma har ma kuma su a ruwaya su har sarkin rum abubuwa da na yaƙe-yaƙe da wata gobara da wai ta faru har sarkin rum ya kama shi ya kama shi to shi kenan cikin dare ya gudu to su a ruwaya su yana gudu akan hanya sai har da annabi sai ya ce mutuwa kake tsoro mutuwa kake tsoro ce a wai ce ba za shi ka bugo wata ba kuma a kashe ka ba komai to shi kenan kuma ya dawo zai shiga ango kai da hakutu ko mai ka dawo ce ba to kuma sarki ya kashe shi sun ce kabarin da yana nan karkashin wannan bai cikan tasu ta yanzu inda kafaroma sun nan yake duk shi ne farkon kafaroma a wannan lokacin to su kuma musulmi a wayansu da ya shirya sharrin ya shirya sharrin yake da za ku san abin gaskiya ne bari ku zama in shahada dan tafi wajen wajen sa zan je in samu jike ne ya kashe kansa ya abu to abin da ya faru kenan to shi wannan mutum shi ya wadar da su wa huwa allazi yusammunahu shine wanda suke ambatar sa abudi ila yawmina haza izuwa yau lamma qatalahum zamana yayin da ya fi yaki da su wa ajaza an galabati ya ga bai iya rinjaye akan su ba azhar islam sai ya bayyana ya musulunta ya bi isa shi ma annahu da kala fi dini ya ba addinin su da kala fi dini ya ba addinin su wanda hada ya ta kokari shi ma ya zama fada hatta waje da shugurakan kabira ka haka ce yau dinna saraba malami irin sa ba mai tsoron Allah irin sa wasitan da amo ko ina da ko ana kuma aka ji shi wa qabulan yakan bi da dalil wajen kowa da kowa wa yawm min al ayyam wa ta daga cikin ranaku lamma sallu subha da kuka salla asuba qala lahu sai ce da su ana ra'aytul ilaha jiya na ga Allah fa ra'aytu isa na ga isa na zalla ya sauka ilai zuwa gare ni wa awda'ani sirran ya ajiye min wani sirri ya bani wata ajiya atruku inda aminin minkum zan bar wannan sirri wajen amintaccen ku وأنا يجب علي نية وجب أجرنا أن أتقرب إلى الله إن يكني إبادة وجم الله أن كشي وألا كينا نية وجب أن الله إبادة أن كشي كينا قد آ ثلاثة سيكلا ومن يمن ينجم أوك دا أوك من يمن يمن كان دا أوك ورجل اسمه يعقوب دا متن جي سنان سيعقوب يكلا شي ورجل اسمه ملكان دا غير نجي سنان سملكان ورجل اسمه نصور غير هو سنان سنصور دا هكا جزان شي يكسو دا أوك من يمن يعقوبية ملكانية نصورية ثلاثة يعقوب يكي من سيد يعقوب قال sai ce da yakuba alam alimta ka yi sani anni da kansu filin kun mutu akira ni na shiga addinin ku baya baya wasa baka cikin jami'a amma kuma ka ga sai da na zama ni ne gaban ku yace kai ni ma ina sawa makin wannan yace zalika li sirri me yasa na biyu saboda wani sirri ne da na sani ku ba ku sani ba alimtu na san shi wa antum la ta'lamu la ta'lamu ku ba ku san shi ba wa ma dumta lam ta'ata jid hadha muddin ba ka yi imani da wannan ba to ba la san tafi bi hada din ba ka amfani da nasaranci ba alamu sai yaqub ya ce masa ma zalika me wannan abu da ka sani da ma mu sani qala lahu al ilahu wa isa alayhi salatu wa Allah dai ba kowa bane isa dan maryam to ka rike to in ka san wannan to shikenan ka san wannan to shikenan kana nazala bi nafsihi wa raja ila malakuti shi bi sai shi ya sako lahutu da ta sako ta zo cikin kalifancin nasu ta gama abin da ta so kuma yanzu ya koma shi ke ya koma lahutun sa Allah ne kawai ke na wannan to ma imana Allah ne wannan kenan kana nazala ya sauka bi nafsihi da kansa wa raja ila malakuti yanzu ya koma cikin masarautansa mallan ya aka duk wanda bai gudu ce anna isa huwa Allah isa shine Allah ba inji shi la yantasibu bi hadha din ba zai amfani da kiristanci da komai ba abada ha abada hatta da kala hadha fi kalbi shi ke nan mutum ce ka hawo bare in in in na yi fata hiya yanzu hawo bare zalalle bare fa kenan lamma alima yayin da ya san annahu qazila minhu ya karbi wannan muguwan magana kara lahu da shi ittaji ila hadhihi hatta tafi gari kaza na aika ka gari kaza ka je ka yaka wannan sai ma kai ne na wannan gari wa izin na ka je kawai mutane wa'azi wasu uhun ka kira su ila hadil aqida ci zuwa wannan aqida wa kana bi malkam shi kenan ya gama da wannan sai kuma ya gana da malkam wa qala lahu yace da malkam da kanku bi dini kuma ka kira malkam kaga dai kun riga yanzu shiga addinin nan ko yace kwarai wa sabaqtu kun jami'a amma da shi yanzu kuma din na tsere muku yace mu ma abin da muke kama maki yace abin da yasa na tsere muku bi saboda aqidatun saboda wata aqida ce hiya allati na fa'anillahu biha ita Allah ya amfani da ita wa ma dun talanta alamaha malkan in dai baka san wannan aqida ba la tanta tu abadan ba za ka amfani ba har abada kala sai ce wa ma tilka aqidatu yawa ta aqida ce wannan kala al-ilahu salafatun Allah Allah uku ne الجيشي عيسى إله عيسى الله وأمه إله هو السماء الله والله إله الله مع الله ثالث ثلاثة كينا فلما قبل عند ملكان يكفون أرسله إلى جهة الشيعة إذا ناس قرين دبان يدعو الناس إلى تلك العقيدة تجيه الكلام كان إذا نعقيدة وجاء نسقور يغانا نسقورا كما فدعاه أيضا شيما يكرا نسقورا قال له yake da nasura alimta nasura ka sani an da kansu bidin da kun jadida ni dai sabo ne a jinan na ko yace kwarai kuwa mun sauran da ka zo kuma mun san ba kama karar da mai gida ba yace wata bakku kun jami'a amma na riga ku yace an wa abin da muke sama maki yana yace li an ne alama kila sannan na san wata akida mallan ya alama ha duk wanda bai santa ba la yanta mu bi hada dini ba zai amfani da wannan addini ba tilkal akidatu ma hiya nasura yake to Allah wace ce qala hiya anna isa waladun lillahi isa dan Allah ne ba Allah ba ne ba na ukun Allah ba ne ɗan Allah ne ka ga ubansa a ja'a ba ba wani ce to kaji ai shi ne uban nasa to kalan ma kabila min yayin da nasura ya karɓi wannan ba aka huda irin ila jihatin kaji kace sai aika shi ne kira zuwa wata jiha wanda hala shi kuma ya kashe kansa zuwa aduwullah da makiyin Allah ka kalan nasu ya kashe kansa fa bacce sulkal firaku sai wayannan jama'u guda uku kawai zai duhuna ila hadi la kida kowanne yana kira zuwa wannan akida ila yau na haza zuwa yau zuwa yau ka je ka duba kisar bulus a cikin tafsirin kurkaji za a ga biya kawon wal firqatu rabi'atu jama'a ta hudu kuma allati bakir ala kibatu isa wa take nan kan addinin annabi isa al-isra'iliyatu ita kuma ita ce isra'ilu kuma allazina amanu su suka yarda bi anna allah wahidun allah ɗaya ne wa isa abdullahi isa bawan allah ne wa rasulu ma'aikinsa ne kana min humun najati najati na afirka yana daga cikin wanda suke kan wannan akida ta isa bawan allah ne ingila ma tana kan wannan akida ingila ma tun kafin amma ba ta yarda cewa isa allah bai ko dan allah ko na ukun allah su amma sakacin su yawa su sun ce bawan allah ne har ya auri ma maryamu jadaliya dan haka tana nufin na anan ingila kuma amma yana da 'ya'ya da komai da komai su kuma sakacin har yawa ingila ma yana da su daban to suna daga cikin kaɗan daga cikin wannan iya na jashi na afirka wanda na habasha wanda manzala sallallahu alaihi suka zamani da shi ma yana kan wannan akida falli haza saboda haka lamma balaga fil qur'an yayin da qur'ani ya zai tarar da najashi amana bin nabi ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqahu ya gaskata shi li'annahu wahidu domin ya dace ma kana tarakahum isa alaihi abin da isa ya tarar da ya basu akai afala yatubuna ila allahi wa yastaghfirun يستغفرون فلا يتوبون يرجع فلا يتوبون الى الله فلا يتوبون يرجع ga Allah bai yastagfiruna wasu ne mugafara Allah ne ma kalu irin wannan babban magana da suka faɗa istifhamu tawbiku istifhami ne na ba su kunya ai su dai mutanen nan ba za su tuba ba Allahu ghafurur rahim eh wa illan yantahu amma yaquluna wa illan yantahu basu cike amma yaquluna ga abin da suke faɗa ba la yamassanna allazina kafaru zai shafa da sai kafu su yin daga cikin su aban azabun alimun azaba ne tsalaradi afala yatubuna ila allah ba su wani zuwa ga allah ko suka duruna su nemi gafara allah min ma qalu da abin da suka ce istifhamu tawbisu istifhami ne na kunya kasta su wallahu ghafurur rahim wallahi da sun duwa sai Allah ya karbi gafaran su ko me suka faɗa wallahi ubangiji gafuru mai gafara ne da man tara ga wanda ya tuba rahimun mai jin kai ne bihi ga wanda ya tuba من المسيح ابن مريم إلا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام mal masihu min maryama masihu dan maryama ba kowa bane illa rasulun sai ma aiki wannan ba wulakan ta bane girma ne amma tunda aka ce ma Allah to bari a dan sako da shi daga wannan martaba raga raga ko ana ga kaji ai gashi an ce ba ko a baka san abin da ake ciki bane kamar manzo Allah ne sallallahu alaihi yana zaune a masallaci shi na wata mata da ita lekin ta kuma sallika a masallaci kuma idan ta hau kan manzo Allah ta kama makarkata kan kan kan za ta wani kamar suka ce rasu Allah ga wata mata ta san ta kuma tsoro ya kama za ta faɗi manzo Allah ya dinga hawin alaihi ce sauƙaƙa inda ma ana ibnu ibnu al-hasan bi makarata a kullu kabida ni ba kowa bane dan wata mace ce a makarata take cin kilishi ba kowa bane ba mala'ika bane ba kaza kaza kaza to sai ga shi kuma batacce za a nikatar da mujeru batacce ya samu abu da sai kaji shi ma ya ce shi ba kowa ba so kake ya gaya matan nan shi waye ka mutu amma haka yake gaya sai na abubakar haka yake gaya umar ya umar a tajiri man ana umar ka san ni waye kuwa muna zaune da kai bari yanzu ko ka sani ko baka sani ba a tajiri man ana ba haka yake gaya umar ba ana allazi kaza ana allazi ya jabiru ni ne farkon abin da Allah ya halitta har zan annabin gari ne kaza ni ne kaza amma wannan mata da take makarkata ta gan shi in ya ƙara masa wata magana kuma ai sai mutuwa to bari ya sauke kansa bari dai ta ji dai ashe ba kowa ba abin tsoro bane mutum ne dai kaza kaza to fatacce shi kenan ya samu nasa duk abubuwan nan da aka gaya sai na abubakar duk abubuwan nan da aka gaya sai na ali duk abubuwan da aka gaya manyan sahabbai na kiran manzo Allah shi bai dauka ba a wanda aka gaya matan nan mai makarkata shi ne nasa to to irin wannan ake faɗa kar kaji ana gaya wa annaba irin wannan kada su ba kowa bane mal masihu ibn maryama masihu dan maryama ba kowa bane illa rasulun ma'aiki ne kai ai aike ne kai sabida ne aka faɗa ka sabida an ce ma Allah aka ji ba Allah bane wa kan aike ne kai amma kuma an kai sakaci a wannan magana to kuma sai bashi ya biyo boka masihu dan maryama ba kowa bane illa rasulu ma'aiki ne ya karkala min qablihi rusulu da mazat suka shuɗe min qablihi kafin zuwan sa a rusulu ma'aika an yi ma'aika ɗari uku da sha ɗaya kafin shi shi shi ne na sha biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ɗari uku da sha uku sallallahu alaihi wasallam fa huwa yanzu shi ma zai tafi rusulu hun irin da su ma suka tafi wa laysa bi ilahin ba Allah bane kama za a mu kamar da suka raya wa illa in ba haka ba lama ma za ta bai tafi ba ai su suka fi kowa ganin isa ba kan Allah bane sun ce sun kama ya sun bibige sun kashe shi yanzu a kama Allah dai su bibige su kashe in Allah ne kuma su da kuwa ba san dan Allah ne kai yanzu za ga kama ɗanka yana bugu ka kale shi to sai Allah mai iko mai kuma ga an kama ɗansa ana ta bugu irin wannan wulakan da suka sun maka kuma Allah ya kale su ai su ga kayan sun magana da ƙarya ce da yake da baki to ba kowa ba ne wato ma'aikin Allah ne yanda duk annabawa suka tafi shi ma ya tafi wa ummuhu kuma kowa ya san uwarsa haka uwarsa su ji da baiwar Allah din nan mai kas mai kaskata Allah wadda ta gaskata cewa ɗan nan naka babban kuma kalma Allah ne kuma ruhi ne daga zan san balaga kai mutuka ne ki sidiki cikin gaskiya da gaskata uwarsa mai gaskiya ce mai gaskata ce sidikiya namiji kuma a ce sidiki daga wannan Allah ta sai na baka sidiku mai kai mutuka cikin gaskata manzon Allah ko mai kai mutuka cikin gaskiya sallallahu alaihi wasallam kana da isan da uwarsa duk sun kasance ya kula da tsamu suna cin abinci mun taɓa ganin Allah ya ci abinci Allah a kuma gini zai ci zai sha ka gairi ma kamar waɗansu su minal haiwana na daga dabbobi da komai yanda kowa yake cin abinci ya aka isa da maryamu suke cin abinci wa man kana kazalika duk wanda ya ci abinci ka sai ya yi kashi kun sani in dai abin zai shiga tana gito sai abu da ya kashi in dai a ce Allah yana kashi mu kuma da Allah ne da wannan la yakunu ilahan ba zai zama to ubangiji ba لتركزه سبيد هوهوا قبول وطؤفه درون وما يشاء منه من البول da abin da zai faru daga jikinsa in ya sha ruwa ya fitsari in ya ci abinci kuma ya yi kashi yanzu Allah Allah azami Allah ya kubuta daga waɗannan abubuwa انظر كيف نبين لهم الآيات tunzur aboki na abokin magana ko duk bayi na ko kuma manzon Allah Muhammad Zura yadda nake bayyana musu ayoyi duk maganar da nake faɗa yanzu Allah ko ba karatu wacce duk mai hankali ya iya yarda da shi amma ba su amfani da hankali ba su amfani da karatu ba zubin da nake bayyana musu ayoyi kai ba bayyana Allah hadaniyatahu zubin da Allah ka ya bayyana kaitakarsa bi qawlihi da fadinsa kana ya kula na ta'amu da Isa da Maryam suna cin abinci man akala ta'ama duk wanda ya ci abinci labudda an ya tagawwada ba mata ya je ya zagaya ya bayan gida in ya fi cin mai daɗi ma kashinsa ya fi doyi ma in talaka ya ɗan sha gari ya ɗan yana ya fiye kashi da ya amma in ka fi cin su kai suke jin su waye to in ka shiga sai an sai an toshe hanci wai abincin da kace ya fi amfani ya fi waye kenan kun haka insha Allah kun ya fi ko jabbala to wa la la yajibu bi janibi Allah ta'ala wannan bai dace da Allah ba yanzu kan da bayyana da kuma la sun manzuran ne sun manzuran ne fi ufaku wannan manzuran ne sannan duba duk da wannan abu da na gaya musu kai sai yusra kuna ya suke juyawa su karban gaskiya ma nuna ma ba su gane ma mai nace musu ba kuma ba su karɓa ba duk abin da zai yi zai take Allah ne ba ruwa na kawai a sai da kuke mana dan ku musulmi ne ni sura kuna alal haqi su bar gaskiya kuma abin mamaki ba wani zai yi cross yau da kirista ya dace ya ki cross ba mu ce ya kasi ba su sai amma wai mu karatu muke ko da wani ya zai da wani ya dace ya ki cross yau ai ya dace ya ki cross kirista cross ne menene tsani ne da aka gicciye annabi isa tsani ne da aka yi mafaka aka rike hannunsa ta nan gefen jisu a umin hannunsa ta nan gefe kansa sama ƙasa gangar jikinsa ta aka yi tsawo a ƙasa sama ba shi da tsawo kaɗai don wajen kai ne yake da tsawo nan wajen hannu yake da aka kakkafa ma kusa ma'ana abu ne da aka kashe ɗan Allah da shi yanzu in kai kuna da zaman lafiya da Allah yanzu a bukar da aka kashe ɗansa da shi kasuwan na wukar wukar da aka kashe ubanka da ita ko abin da aka kashe ubanka da ita yanzu ka so wannan abin ganin abin ma ka so kuma ai da kuma abin na hankali ne mu musulmi za mu rika kuro mu ta sashi a wuya mu dinga abin da aka kashe annabi dan Allah ki musa shi kenan ko sai amma a yau ba wani abu ma da ake zaka kiya sai kuro kuma da shi ake wannan ta'ata kaga kuma ai ga lalle hankali biya fiti abinda Allah yake faɗa kenan wai duk wannan bayani da nake musu gwara gwara wa gwari gwari in ji Allah amma bai amfane su ba sai suka ƙara daddanna abu to ga irin wannan wai Allah yake na yi ko a addinin da za ka duba yau kyau a ke jikin sama in ba mu ya nuna ma cross ma sai inda karfin da ya ƙara sai an yi bai sadu shi ki abin da aka kashe dan Allah mu da shi to abin da aka kashe Allah mu da shi za ka dinga wato kana jin daɗi ko kamu sai na umar ya ji wani limami duk ya tashi sallah zai karanta a basa wasu wanda ya ce wato yana jin daɗin abin da aka yi annabi ko a kashe shi munafiki ne munafiki ne saboda yana ta jin daɗin abin da Allah ya gaya annabi a cikin abasa to irin wani kaga mai hankali kenan mata kaga abu dole mu karanta ta ayar qur'ani ce ayar Allah ce amma da yake akwai dan wani rarauka ɗan kaɗan a cikinta sai na umar sai lura limamin nan da duk qur'ani ba shi da wajen karanta sai a basa to jin dadin abin da aka ga manzo Allah yake to munafiki ne kenan har yau to cikin sa mu ce ya ce furoci to wallahi ina jin dadin abin da aka yi wa Isa ne ko sai mun su ga sai ba sun da sun sun manzura ne yu ka ku jidan da suke biya an haƙƙi مع قيام البرهان حضرتك ايا والدليل ولتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولتعبدون من دون الله yanzu kuwa dinga bauta wani Allah gairihi wani Allah ma la yamluk lakum barra wala naf'a wanda ba zai wato ba zai mallaka gare ku ba cuta ko amfani ba zai iya cikan ku ba ko amfanin ku wallahu huwa samiul alim Allah majini ne da akawalikum da maganganun ku alim masali ne da ahwalikum da halayen ku ya ahlal kitabi la tabalu fi dinikum ghayra al-haq kun ya ahlal kitabi ga ya musu ya ku yahuda nasara la tabalu fi dinikum fa ku tsallake iyaka a cikin addini addinin ku ku zallake iyaka ko ku shi shigi fi dinin ku a cikin addinin ku guluwan ku yi guluwi ku ce isa dan Allah ne ku yahudawa kuma ku yi sakaci ka ku zaki isan kuma ku ce dan dandali ne dan zane ka ai wannan ka ai sakaci ka kuma a shiga gona da iri da ka ku faɗi gairar haƙƙin faɗa ba ta gaskiya ba da an taɓa u isa ku ɗora isa autar fa'o ku kaga shi ba haƙƙi yi saman wato haƙƙinsa kiftan firka ta yi wayannan jama'u guda biyu ballar ta ɓace fi sha'anin isa cikin sha'anin isa al-yahud yahuda ittahamu sun zan sun tuhum ce ummahu uwansa suka ce zina ta yi kalu inda maryama bagiyun wai maryama suka ce wato mazinaciya ce wa isa waladu haramin isa dan haram ne kaga wannan sakaci sun faɗi wanda sara na sara kuma rafa'u sun daga shi ko ga kadiri gwargwadon girman sa ja'aluhu waladan lillah sun san ya daga Allah ne ahu Allah ko shine Allah kiltan furqatain wa'annan jama'u guda biyu ballan ta bace to wace da take kan gaskiya wadda ta yadda lalle isa abun mamaki lalle ruhi ne na Allah lalle kalma ce ta kun bai kun biyan da muka sa amma kuma duk da aka bawan Allah to anan idan wani ya zo ya ce me yasa za a dinga ba manzon Allah girma ga shi an ce da suka shi shigi ya ɓaci ya ɗora magana ba inda take ba lalle musulmi da malamansu da jahilansu da matansu da mazansu da yaransu da manyan su san manzon Allah ba irinsa wannan ba shi mutum ya yi karatu ba ya san annabi Muhammadu ba kamansa duk wata falala ya san ta annabi Muhammadu amma bai ce Allah ba har yau bawan Allah ne annabi muhammadu nan yana nan da girman nan nasa in ka gaisa da shi da Allah ka gaisa inna allazi la ilaha illa inna bai bai inna Allah in yaji ba Allah ne wa ma yanzu alil hawa duk abin da ya faɗa wahayi ne kaza kaza amma bawan Allah ne hayyau eh kawai ne da za a ce in ka faɗi wannan sai ke ma ka zama irin kiristocin ka faɗi a an tora ba lana ba inda take ba ko su da sun yadda annabi isa mai girma ne sun ma kirari sun ma komai sun ma amma dai hayyau bawan Allah ne ai ba rikici ai ba rikici to kafin shi shiri a cikin addinin ko faɗi bai da alhaki ba gaskiya ba an taɓa hoji san ko faɗi ko ko wato dole isa sama martabarsa to ga wannan da uku da biyu ta bace wala tattabi'u ولا تتبعوا أهواء قوم قد دلوا من قبل wala tattabi'u ahwa qaumi kuma jama'a musulmi ko kowa da kowa wala tattabi'u kanku bi ahwa a soyayyen qaumi soyayyen ran qaumi mutanen da qaddalu sun bace min qablu tun gabani yuguluni yin sabi da shigin zuhum aflaquhum su ne wato ku yahud da kuke yanzu ko ku na kala kanku bi irin abin da iyayenku suka bi وأدلوا كثيرا wajallu an sawa'i sabil kasallu min qablu sun bace tun gabani wa adallu sun batar da kasira tilli min nas daga mutane wa dallu sun kara bata kuma an sawa'i sabil ga hanya madaidaiciya tariqil haqqi hanya gaskiya wa sawa'u madaidaiciya bil asli al wasat in aka ce sawa'u wato ta hanya to sun bace wannan لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلا الذين كفروا ألا أنشيب وإن فيك كافر شيئا من بني إسرائيل بني إسرائيل ألا أنشيسوا على لسان داود أبو سحرشا النبي داود ألا ألا أنشيسوا أبو سحرشا النبي داود جاء عليهم النبي داود يا أيها يهودا الدعاء فقر الدعاء داود فمسكوا كلا كسر في أكمل دسوبر لك وهم أصحاب أيلة سنة مكان أنجل أيلة أكمل دسوبر لك فكم سبحانه أخر بوين نبر لك أنا إنسوني با وإيسى النبي إيسى ما يدين ويهودا ألا أنشيسوا da'a alaihim annabi isa ma dan mare yayi addu'a gare su fa musuku sai aka shafe suka nazira suka zamo alabi hum ashabul ma'ida sune ma abota ma'ida din nan bayan kwana uku suka mutu ba sune aladai na yanzu ba ذلك بما أسوا كانوا يعتدون me ya dawo ne kowa ya zo sai ya la'ance su annabi dawud ya la'ance su babba a cikin nasu ma annabi isa ma ya la'ance su me ya dawo haka ne zalika abin da ya dawo haka Allah ne wannan la'ana bima asau aiki sau isyani sabida wato saban su wa kami aka duna su masu shige da masu tsallake gona iyaka ne كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه kuma sun kasance la ya na hauna la ya na ba azun ba azan shashin su zai hana ba'adi an mu'awadatu munkari cikin wato maimaita abun mai suke lokacin da wani ya yi wani abu makiki ma sannan ma za a daɗa karfafa shi yanzu duk in siyasa su ta zo lokacin da za a yi zaɓe ya zo to wanda ya fi kashe falastinawa ya fi kashe to shi za a zaɓa shi za a zaɓa zargiyarsa kuma in siyasa su ta zo in siyasa wata ƙasa ta zo ma wanda ya fi kusa da su yan wannan shi za a zaɓa yanzu siyasa amerika gashi nan ta taho tafiyar yau yau din nan ɗan ɗaya jam'iyyar wanda ba obama din ba zai zo isra'ila kamfen obama daga jin wannan mutum zai zo isra'ila kamfen gashi nan ka duba labarai obama ya sa hannu tsaron isra'ila tsaron amerika ne tsaron amerika tsaron isra'ila duk wanda ya taɓa isra'ila amerika ya taɓa duk wanda ya taɓa amerika isra'ila ya taɓa dan a zaɓe su don a zaɓe shi ba wanda ne wani wa'azi a cikin su duk abin da Allah ke faɗa ga shi za mu ga shi live ga shi na ana yi kuma ba ma tun wanda yanzu ba har gobe aka shiga kanu la ya kana hauna an munkarin ba alu sun kasance shashi su ba su hana shashi a'a wanda ya kuma ta'addanci ma shi ma aka kuma zaɓa shi ne wanda ya san shi bai rude ne sosai shi za a zaɓa an ma'awa su munkari cikin mai da wato abinci sa'alu da suka aikata shi sababu halakin saurin halakar su zuwa haza shi ne wannan لبيس ما كانوا يفعلون abin da suke aikatawa yi muni fali haza tun da aka yi tubul amru bil ma'ruf ya ho ya wajaba saboda haka ya wajabu a dinga yin horo da abu mai kyau wannan hay anil munkari a dinga hani da abu mara kyau amma ba kowa ne zai yi ba lalle wa'azi yana da kyau abu ne mai kyau in ba a yi ba ma sai al'umma ta halaka gaba da amma ba kowa ne zai ba malami ne zai yi kaka zo kana son kai Allah kai ya halakar da al'umma ta zaka zaka zo kai wa'azi a mai kyau ka ce mara kyau mara kyau ka ce mai kyau ka zan ka wanke kashi da fitsari gara maka gane a a wanda ya sani ne zai yi shi addini ba ki- ba a gani na ake yi ba wanda ya san abu ne zai yi. yana da kyau ai horo da alheri abu a yare yanzu kowa ya tashi wai shi ma dan amru bil ma'ruf ne hay amru munkari kuma komai ya lalace abu mai kyau ce shine mara kyau abu mara kyau ce shine mai kyau kuma kowa da ya gane zai a cikin siyasan komai da komai ai komai na cikin addini ya sani a ba jama'a ya zai yi haka wa'azi yana da kyau qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da aminta Allah tabbata a gare shi yace marra aminkum munkaran duk wanda ya ga abin ki a cikin ku fa da yurhu biyadi ya canja shi da hannunsa in yana da iko in yana da hukunci a hannunsa zai iya canja kasa a hannunsa ya ko hukuma ne mai hukunci a hannunsa ya canja ya shiga ya yi ilimi ya shiga siyasa ya shiga komai don ya canja abubuwa ya yi wannan nufin ya shiga ba kuma bai iya siyasa bai iya gobe shi da canja abu ba ta kasa zai yi. siyasa sai an iyaka wanda ya iya ya iya ta wanda bai iya ba iya ba a'a ya koyi duk wannan abubuwa da niyyar alheri to in Allah ya sa ran da ya ci ya komai sai ya gyara sai ya gyara wannan sai kenan in ba haka bai gyara gidansa in ma ba shi da iyali shi ya gyara kanta ya amfani ɗan ƙasa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka amfani al'umma in ba za ka iya wasu kuka tuce su kuka tuce su ka amfani al'umma in ba za ka iya wasu ba. manzo Allah ya ce in za ka iya ma shiga cikin daki ke zaman ka kai ka kiyaye kanka ba za a cuce ka ba kai ba ka cuci wani ba to falibayiru da ya canza shi da hannunsa in ya isa wannan in sada in ya iya ba kuma canja da hannu ka zo ki ta karkashe mutane shi ne canja da hannu ba haka ba ne to wa illa in ba zai iya canja da hannu ba fa bi lisani ya wa'azi in ya iya karatun ya san me yake faɗa ba dan san wa'azi dan san ka shiji jama'a ba ka zo ki ta sulkudu ki kai ta ka haka dokin bare da na bana a ka batar ka batar ya zo ranar ya zo in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dan wuta duk sun shiga wuta za a zo da mutum a tashi tsakiyar wuta ta tandalibu a ka tabo kayan cikinsa duk su zubo saboda muguwar azabar da ake masa ya dinga kewaye kayan cikin kamar yadda jage ke kewaye dutsen mazan kwaila duk ɗan wuta su manta azabar da ake zo saru da kai ne malam malam ne sai ni ne da kai ne mai amurka wani a rukun ayi an mun kare sai ni ne ina horon ku ne ni ba mu aikatawa sai Allah ƙara masa Allah ƙara masa to ba wai abin ba sauki ne da shi ba to wadilla amma in mutum ya iya kuma bai yi ba to shi kuma ya jira shi ma wa illa in mutum ba zai iya canja da hannu ba shi ba mai iya canja da hannu ba ne fabi lisani to da harshensa ya canja da harshe wa illa in ma ba zai yiwu ba ko kuwa ma hukuma ba ta yadda ma yayi ba dan akwai kasashen ma na musulunci ne na abu yanzu Saudiya komai ilimin ka ko kai kan ba'ura ne kan ilimin gwamnati ba za ka sati ne kai wa azira sai kai shiru in kai kuma za a saka a kurkuku kaga nan kuma komai ilimin ka yake shiru kaga nan dole kuma kai shiru sai kuma ka ga a tsaron da akwai kasar da sai an baka satifiket za ka yi wa'azi to kamar dai zan kar ku tuna wa'azi ya zama kowanne gajar rabu da dinga wa'azi kasar talawa da suke haka ba wai ba sa so a yi wa'azi ba ne amma in aka ba kowa go ahead shi kenan shi kenan shi kenan kowa kuma sai ya zo ya haɗa dokin bare da nazarar da fassarar wai da aka yi da da muguwar fasa da waye da kuma yau wajen wa'azi za ka ji ana koya batsa ana koya kaza ana fata abu da kai ma ya kaji ma ba daɗi ma faɗar da komai sai na wa'azi ake shi ne burgewa shi ne bare in kyamara na haskawa ko in abu kuma bala'i ya faru to in ba zai iya ba wa illa fa kalbi to ya ji abin a zuciyarsa wa zalika ab'aful iman wa zalika wannan shine mafi raunin imani amma kusan wannan zamani shi ya kuma shi ya fi. to ka ji abin a cikin zuciyarka
تري كثيرا a karajar muslim muslim ya fitar da shi daga Daga cikin kudiri ba ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا tare kasiran minhu ya muhammadu za ka ga yawa daga cikin yahuda daga cikin munafikan nan na madina yahuda nan ya tawallau nan ladina kafaru suna jibintan maguzawa su ne abu sufyan ko ko yau yahudan duniyan ma duk gaba ɗaya za ka ga abokanan su maguzawa rasha guda wane ne yau su ne mutanen kirkiya an musulmi duk mutanen ba yau ba wani mutumin banza a duniya ne musulmi duk da Yahudan ya san yana da Allah yana da littafi ya ce shi ma yana da annabi yana da komai haka kiristocin har komai amma dai musulmi dai shine bai fi abinci shi ne bai abubuwa to kuma aka zaɗa samun nasara waɗansu ɓata garin musulmin kuma suka zaɗa tsara wa gari ruwa abin ya zaɗa faɗuwa kuma ba aka ga abin kamar haka ne gaske ne da haka to za a ga dai sun fi kusanci da maguza da kafirai sare ka firar min ya taulan lazi da kafaru min ali makata bugu da laka dankin ka ya muhammadu لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سكت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون labisa ya yi muni ma kaddama Allah mu an fusun abin da kansu ta gabata min al'amali na daga aiki limi adihim sabida makomansu almujibu da wanda ya wanda ya wajabta musu wannan lima adihim sabida makomansu an sakin Allah alaihim Allah ya yi fushi da su wa fil azabi hum khalidun kuma za su dawwama a cikin azaba ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله da dai sun yi imani da Allah hakan da gaske wannan biyu sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma unzila ilayhi da abinda aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wa sallam maka ka zo mu auliya da ba su riki ma buga wannan na maka abokai ba kaga huwai bin abu da yahuda da suka je maka ma abu da jane to mu ne da gaskiya ne ko Muhammad suka ga su ne da gaskiya abu da ne to inda gaske ne da guma kanan su da suka zo gaban jinki da dago da lati da uzo suka yarda duk yahuda su san wannan sadakala da aka taba yi a tarihi manyan malaman yahuda sun zo sun yi gunki su jada dai sun su da muhammadu duk sun san wannan magana ba akwai take ba duk turawan da suka yi littafai duk sun faɗe ta amma mu ko abin mamakin musulmi Allah aya guda ya saukar dan munna da cin nasarar nasara da rum da farisa rum kiristoci ne farisa ma guzawa ne suka gwamza yaki farisa su ci nasara duk musulmi suka dinga bakin ciki yan uwanmu masu littafi an ci su a nasara Allah ya saukar da aya gulibat rumu fi annal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi dhikri sinin ayin jayrun masu littafi farisa tarin da yasa amma kake bakin ciki za su rama a ƴan waɗansu shekaru da ba su kai goma ba za su rama yana mazalla ya karanta sahabbai duk suka yi munna ba fa musulmi ba ne kiristoci amma musulmi duk suka yi munna mu ba ma gaba da kowa bare mutanen da su ma muna kallon su masu addini ne illa dai akwai abin da ya faru bare kai gaba da kirista ko gaba da yahudu musulmi suka yi munna sai na baka sabi da imanin da ya ga Abu Jahal makiyin Allah sai kake munna cewa an cirin ko mu ma za a ci to Allah ya saukarwa Annabi Muhammad za su rama Abu Jahal ya ce ai ka ce rakumi zai shiga ta kofa allura irin yadda aka yi wa rum kasa-kasa ka ce abu ya ce za mu yi taka sannan ba haramta ta ba abu jali ya bada raƙuma goma sai na baka ya bada raƙuma goma a kan shekara uku rum za ta rama sai na baka ya zo kai manzo Allah manzo Allah yake je ka tsara raƙuma amma ba shekara uku bane bibi a Allah yake daga ɗaya zuwa tara din bibi su ne daga ɗaya zuwa tara abubakar ya dawo ya ya ka dawo ka karɓe su ne ka san ba zai bai ciya zuwa ne mu ƙara lokaci mu ƙara kuɗi kamar yaya ba daga shekara ɗaya zuwa uku ba daga shekara ɗaya zuwa tara ita ko dubu ma faɗi nawa za a ƙara mu ƙara kuma hamsin hamsin ya zama ɗari shi ya ƙara sai na abubakar ya ƙara da sai na abubakar zai hijira ya ajiye ɗansa abdulrahman bin abi bakar ya jira wannan tasa ya tsaya wajen da abu jahil zai fito ranar badar ya ajiye ikirmatu ɗansa ko ya ajiye ɗaya daga cikin ɗansa ikirmatu ya halarci badar ya jira wannan tasa shi kenan an gwamza yakin badar Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasara an yi kashe kashe da kafiran maka an kashe Abuja an yi komai ana ta munna ana ta gajeriya to alhamdulillah yau da run da Farisa ma an gwamza yaki rum ta yi kashe kashe da Farisa shi ga manzo Allah ya dinga munna ta wanne zan yi munna ne da nasarar mu kan kafiran maka ko da nasarar rum kan Farisa kirkofi ne ba yi magana ya ta munna sun yi nasara mu haka muke musulmi kaka ce da ayyar zuma kirkocin sun ɓaci ba irin na da bane duk shi ya ɗarin ce amma kai da annabi Muhammad za ka koyi ko da kasance mu dinga koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dinga koyi da musulunci ba da ko wani ya ɓaci ba ko zamani ya ɓaci ba Allah ya aiko mana zamani ba annabi Muhammad ya aiko mana kuma annabi Muhammad na kowane zamani ne sallallahu alaihi wasallam ya da salatu ta ce الحمد لله رب العالمين